salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والكاتبين والتي لنا في الظفر وإذا قيل لهم إذا أكتشف سوسو يهودا ونا آمنوا ku yi imani bima anzalallahu da abin da Allah ya sauka alqur'ani shine alqur'ani halu sai ka ji sun ce numinu ai huwa mun yi imani huwa masu imani ne numinu min imani bima unzila alaina da abin da aka saukar mana ai at-taurat shine at-taura qala Allah ta'ala sai Allah yake musu wa yakuruna al-hali kuwa makaryata ne suna cewa sun yi imani gashi kuwa wal halu al-hali kuwa annahum yakuruna suna kafircewa bima wara'ahu da abin da yake bayan at-taura ai bima suwahu da abin da yake waninsa وهو القرآن شيني القرآن إن كاي إيماني لتابن الله قدا دي جس في كاي إيماني دا لقول تفان سنن كاي إيماني أما إن كابو سيدا قدا دي تنجو دكا كابو سيدا لتفان قبا دي هكا إن كاي إيماني دا النظر الله كاي كاين إيماني دا واني تو دكا كابو سيدا النبان قبا كي دي وهو القرآن شيني القرآن وهو الحق شيني قسيا مصدقا لقبجة شاها لنا معهم أبو ديكي كالتسو قل يا مسو فلما تقتلون أنبياء الله to dan ne da san su kuma kashe an biya Allah annabawan Allah kamar Yahaya da Zakariya ne kabdu kin gaba ne in kuntum mu'mina in kuntum mu'mina in kuntum sadiqina in ku ga masu gaskiya ne fi annakum amantum bit tawrati cewa kun yi imani da at-taura at-tauratu na an aqatul anbiya at-tauratu ana a kashe annaba kai a kashe kowa ma in dai ba da haƙƙi ba balle ma annabi wa garga san tumul anbiya ga shi kun kashe annaba yanzu a taura ce ka hore ku kashe annaba ba ita ba ce ka hore su wa laqad ja'akum musa bil bayyinati thumma istaqamtum al-ijla in ba hadihi wa antum zalimu wa laqad haqiqa ja'akum musa annabi musa ya zo muku bil bayyinati da mu'jizozi hal asa kaman sanda wal yadi kaman hannu wa falakil bahari da jara teku tisu ayatin ayoyin na dai guda tara su matakatumul ijla amma duk da wannan mu'ujojin annabi Isa da suka gani sai ga shi itakatumul ijla kullu kidan maraki min ba ajibi bayan sa ilahan wai shine ubangiji wa antum zalimuna ku azzaliku kun kasance kafirai duk kazigi da rukun su masu zalunta kansu وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذا أخذنا كلنا yayin da muka riki mithaqakum alkawarinku lamma kulliku yayin da aka dora musu al'amala yin aiki bit taurati da at-taura intanau aidan sai suka ce shi wannan ba za su aiki da shi wai at-taura din nan ta yi yawa halal da haram da azaba alhalu sun yawa a cikin su aka ba wa rafa'na fawqakum at-tura sai muka aga duwa dutse kato wato sama da ku shi ne mala'ika ya tumfuko dutsen iya adadin jama'a tasu aljabal shi ne dutse inan ta na'afin yayin da muka ki min kabuli haka kafin a saura liya kula alaihim domin dutsen ya faɗo a kansa a kwankwafe su da dutsen wa kunna muka ce da su خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ku karɓi ma'ace na kun ku zo ku karɓi ma'ace na kun abinda muka ba ku bi kuwacin da yi da gaske ku karɓa dole wasu hafin ku yi ƙoƙari da wasu ma'u ku ji abin da yake cikinsa ma tumaruna abin da aka hore ku biyi da shi sama a ƙabulin ji irin na karɓa قالوا سمعنا وعصينا sai suka ce samina mun ji ƙaular ubangiji eh mun ji wa na amma mun ji amraka lamarin horanka وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم Ana wasu rubu an shayar fi kulubi a cikin zukatansu aljijila sannan na ɗan maraki ai ka laɗa hukuku sannan na bauta a ɗan maraki ya shafi da zuciyar yahuda kuluba hundu zuciyansu kamar yau ka su sharabu kamar yadda abin sha yake shafi da wato da zuciyar nan بكبرهم سبيل كافر شنسو قل في السماء وكن به إيمانكم in kuntum mu'minin kun ga ya musu kullahun ga ya musu fi sama ai yayi muni ma abin shay'an ko ne ma ya murukun bi imanikum da wannan imani na ku yake horon ku da shi duk taurati da asaura in kana imani bi taurati da a ce imani da asauran ne haza muku tasahu wannan shine abin da ya wajabta muku ma'ana ya hukunta ku aikata wai da a ce imani da asauran ne yake ku kakkashe annaba ku ku yi wa'annan sabuka duka da yayi muni ai ƙarya suke a sauraron tsarin Allah ne Allah ko inna Allah la yamuru bil fahsha'i hakan ku Allah ba zai goro da alfasha irin haka ba zai ma haka kashe annaba inda kun a wajen ku kabisal imani ai tur da imanin naku tur da tur da imani imanin ku shine imanin ku in kuntum mu'mina wai fa wannan fadlan da ma a ce wai su mu'minan ne kamar za an tinga yanda kuka raya وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن يا musu in كان لكم الدار الآخرة idan dai gidan lahira ta zama dowa to ta gare ku ita ce aljanna ita ce aljanna inda Allah wajen Allah ta lita sanke bantacciya ce ta su sanke bantacciya wai ku gare ku ne min dunin nasu banda mutane kama za amsu kamar da kuka raya sun ce wai an je gidan lahira ba wanda zai shiga aljanna sai da ya gude ai aljanna ma ta ba ba ta Allah bace ba uban su bane su ta su ce to shi kenan idan dai kun yarda kamar yadda kuka raya din nan aljanna ta ku ce ku kaɗai ai dai ba za a shiga aljanna kuna da rai ba ko ai dai an mutu za a shiga aljanna ko to fa ta wannan mauta ku yi burin mutuwa to ku ce mutuwa ta zo ta ɗauke ku yanzu dama ai ana tsoron mutuwa ne dan mutum bai san ina za shi ba amma dai ka san aljanna za ka to kuma me abin to to ku ce mutuwa ta zo ta ɗauke ku in kun san sadiki nan ku masu gaskiya ne halu domin sun ce innahu abna'ullah wa shi yayan Allah ne wa ayyubahu su masoyan Allah ne wal jannati aljanna ba ka su ta tinke bantacciya ce lahun gare su to sai Allah yake to in gaske ne kaga wannan wuta ce ta kurukuru to tamannawul mauta yi burin mutuwa idan walan ya tamannawul walan ya tamannawul mauta da su burin mutuwa a ba ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم walan ya tamannawul da su burin mutuwa ba abada har abada ba haka suna son mutuwa ba bima kaddama ta yi saboda abin da hannunsu ta wato gabata min kufrihim bin nabi saboda kafircin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama والله عليم بالظالمين wallahu ubangiji alim masani ne bizalimin da azzalimi ay kafirina su ya kafirai ولتجدنهم أحرص الناس ala haya wallahi da dannahum a kika zaka same su wallahi da dannahum zaka same su a rasan nasu su ne mafi kwaɗayin mutane alal hayata a bisa rayuwa zaka samu ya wuce shi ne mafi kwaɗayin mutane wato a bisa rayuwa wa min allazina ومن الذين أشركوا har ma za ka same su sun fi wato masu yin shirka shine tsabi wato kauta wa dodanni wato za ka same su sun fi kafiran larabawa irin wato faɗayin rayuwa saboda su kafiran larabawa ba san akwai aljanna ba su maguza ne kawai su ba wata aljanna ba wata wuta a wajen su su kawai in an mutu ma ba za a tashi ba su a wajen su amma su ko yahuda sun san da aljanna sun san da wuta kuma sun karanta a littafin su duk wanda bai imani da annabi Muhammadu ba annabin karshen zamani nan bai shiga aljannan nan ba to kuma gashi sun zo sun yin imani da shi don tsoron mulkin su ko kuwa wato dan dai girman kai to ma'ana sun san suna mutuwa tunda ba su imani da shi ba wato wutar nan ne to da haka ba haka suna son mutuwa ba kuma hakan sai ya gani dai gashi nan kullum sai ka je yanzu an sa wani kamfani ko an sa wani aiki sai ka ji an ce nan da shekara ɗari ake so aikin ma ya fara kamar da shi kenan su sun zauna a zaman da yake kama maki da yanzu shi za su fi shekara ɗarin a irin wannan su dai kullum dai ba zancen mutuwa da shirya shirya rayuwa da ake ta jidu za ka sami wato su yahudi suna da kwaɗayi alal hayata abu sa rayuwa wa alal duniya za ka sami suna da kwaɗayi abu sa rayuwar duniya a shadda za ka sami su mafi tsanani ni hirsul mushriki ne daga wato wato kwaɗayin nan na maguza masu bautawa gumaka ya wadda a hadihu ɗaya kowane ɗayansu ya tamanna yana gurin lauyi amaru ina ma Allah zai raya shi alfa sanatin shekara dubu kowane yahudi yana so ina ma za a bar shi ya zauna shekara dubu ta'mirahu alfa sanatin a raya shi shekara dubu وما هو لمزابيه min al'azabi an wa amma wa huwa ay ahaduhum kowane ɗayan nasu imu zahazihi mubidi wa ko da an raya shekara dubu ba zai zama to wannan shekara dubun mubidi ne ne san tashi bane min al'azabi daga azaban Allah an yi amara ko da Allah ya cikin wa hada ta'miru wannan rayuwa da suke so la yajidu ba zai ne san tashi ba min nari daga wuta to shikenan a je suna so su yi shekara dubu ko an ba su shekara dubu wai shekara dubu za ta kare ko ba ta kare ba to inda dai ake tsoron nan dai sai an shiga والله بصير بما يعمل Allah subhanahu wa ta'ala ne sani ne ne gani ne jima'a amaluna da abin da suke aikatawa قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سبب نزول هذه الآية سبب سوكار وانا آية أن عبد الله بن سوريا عبد الله بن سوريا بيهودين شغبان يهودان ركب إلى النبي سيحاو يتهو جمز الله صلى الله عليه وسلم وهو كان رئيس قومه شي شغبان متانا سنبي يهودية يهودا شي فأتى النبي سيغو منظر الله صلى الله عليه وسلم وسأله يتنبيع النبي أسئلة تنبيعي قال له يا لقد تنبيع يتنبيع النبي as'aluka as'ilata yace Muhammad zan tambaye ka tambayoyi idza ajalta ni inda ka an samu umini bika zan yi imani da kai zan yi imani da kai idan baka an samu ba kuma babu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta to in an samu zaka imani da ni kare eh zan yi abu qala rasul sallallahu alaihi sai ya tambaye annabi kaifa naumuka wai yaya baccin ka yake ne Muhammad ga mana yadda kake yin bacci yaya kake yin bacci ne qala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah yake tanamu ainaya idan dinana ne kawai za ka rike tana bacci wala ya namu kalbi amma zuciyata ba ta bacci da haka manzo Allah ko ya tashi daga wacce zai yi sallah saboda shi alwalarsa ba ta karye ba saboda ya san ko me yake faruwa sallallahu alaihi wasallam ya san yanda yake ya san alwalarsa ya nan ko ka amma kuwa da ido ya rike shi kenan zuciyar ma ta rike gaba ki da ba ka san ma me ake a gefen ka ba amma ko annabi kaga idan sa a rike yana bacci to a bacci yake da sallallahu alaihi wasallam a wasa zuciyarsa take Allah ya ce masa ido na ce kake bacci amma zuciyata ba ta bacci kala sadakata ice kai gaskiya haka muka karanta a taura haka za ka ra'ana fi taurati haka muka karanta a cikin a taura annabi karshen zamani din na idan sa kawai take rime amma zuciyar ba ta bacci kala lahu sai ce da shi lima yakunul waladu to dan ne nake ganin ɗa tare wani lokaci ya shige wa abahu yana kama da ubansa wa a amamahu yana kama da babbofinsa dangin ubansa littafi a da na shabahin babu koma bayan kamanni bi ummihi da uwarsa bai kama da uwarsa ba wa a kawari ko dangin uwarsa wani kuma mu ga yayi kama da uwarsa da dangin uwarsa bai kama da ubansa ba da dangin ubansa wani ne ya ka haka ne Allah bin Rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa ayyuhuma alama uhu duk wanda maniyin sa ya hau kan maniyin ɗayan in na uwan da ya hau kan na uban to ka zai kama da uwa in na uban da ya hau kan na uwar to ka zai kama da uban ya kullu shabahu kamani zai zamo nasa idan wata aljima'u idan ta saduwa ta faru allazi unzila awwalan wanda ya fara kawa ta farko ya kaliku bi dima'ihi batil waladi Allah da shi zai haifi wato kayan abubuwan cikin kan gaba gida wallazi alama uhu wanda wato ruwan ka ya biyo yukulaku bima'ihi zahirul walad da shi za a yi fata ta kuma da subofin ɗan duk gaba daya ita wanda ya fara kawa to sai a kera ɗan kuma duk asusuwan jikin ɗan masu ƙarfi ita kuma uwar kuma wato ta nan da aka yi sai a yi hoton ɗa da shi kuma sai zama surar ta ce haka sai ya shiri shaban sai kamar ya zama wani lazi alama ruba wanda ruwan sa ya hau sama ala wuta da kace shi a kai gaskiya lalle wannan ilimin ma ka sani ka ci ka ci ka ci jarrabawa ala lahu sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a kabirni to ba ni labari amma harrama Isra'ila ala nafsihi me Yaqub ya haramta wa kansa akwai wani abu da annabi Yaqub ya haramta wa kansa ba Allah ne ya haramta masa ba amma shi ne ya haramta masa kansa wai me wannan Allahu Rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa luhumul ibli naman raqumi wa albani hada nonon raqumi shi shi annabi Yaqub ya haramta wa kansa wa zalika inda abin yake annahu marida maradan annabi Yaqub ya yi rashin lafiya mai tsanani rashin lafiya shadidan mai tsanani fa nazara sai ya bakance in shafahu Allah in Allah ya warkar da shi min zalikal maradi daga wannan rashin lafiya da ya ciro ku ahabba ta'ani ilayhi zai bar mafi soyuwa abinci a gare shi wa huwa la'amul jibil shine naman rakumi wa ahabba sharabi da mafi abin sha ilayhi zuwa gare shi wa huwa albanul jibil shine nonon rakumi ala lahu sadaka ta ce eh kai gaskiya wannan mata ta jarraba a kabirni to ba ni labari ma nuzul ahli jannati me gara yan aljanna idan ya aljanna sun shiga aljanna to breakfast din da za su da me za su dan abin da za su fara sha kafin kuma a fara bude daɗi me za su fara awwal ziyafati ne farkon liyafa ɗan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala Allah Allahun Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa kabidul huti wato hantar nan ta ta kifi ita za su fara ci ka san ce da Allah ya yi duniya ya halitta kasan bakwai Allah tabaraka wa ta'ala sai sa wani mala'ika ya tallafe ta a hannun kasan bakwai gaba ɗaya a hannun wani mala'ika ta a tallafe to shi kuma wannan mala'ika kafarsa ta ɗaya sai Allah ya ɗauko lu'ulu an yaɗin nan ta bayan al'arshi durratul zaita sai mala'ikan ya taka kafarsa ta ɗaya amma kafarsa ta ɗaya samu wajen takawa ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halittar masa sa shi kuma sa ne an ce kahonsa yana nan duniya shi kuma yana kan ƙarƙashin duniya ba ƙarƙashin mala'ika ba ƙarƙashin wannan lullu an ya fara ɗin to sai ya taka wannan sa kuma da ɗaya ƙafafuwansa to da lulu an yarda ta sai Allah kuma ya kan dutse ta fadi da ita wanda Luqman yake ta fata kun fi sakaratin fata kun fi sakaratin din nan to kuma sai aka dora wannan sa da wannan lulu an ya kai ita kuma fan dutse din nan sai Allah ya dora ta kan kifi ya ma Allah ya Allah ya dama haka yake ya Allah ya dora ta kan kifi shi ko kifi yana cikin ruwa shi kuma ruwan yana kan iska iska kuma tana kan kudura Allah tabaraka wa ta'ala to shine wannan kifin shi ana cewa sabaha mutu to yawan nan kifin hantarsa ita za a fara dan fara kayan aljanna su dan fara shan romo tukun kafin kuma a fara bazzaje dadi Allahumma ja'alna min Allah ka samu daga cikin wala Allah sai ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama sadakata kai gaskiya al'ana ka ke su'alun wahidin to wa Muhammadu kai ka ci da rabobi amma fa akwai tambaya guda ɗaya ka tsara akwai tambaya guda ɗaya a kabirni an ban ya fi kabil wahayi wai waye yake kama wahayi ne ya Muhammadu mina mala'ikata ga mala'iku قال له الرسول صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin Allah yace zalika jibril jibril ne yake kamun waye qala ahin sai yace kukan zuci afatal kalama ka lalata magana Muhammadu ai duk magana ta lalace ai magana duk ta lalace jibril kai zuwa wanda yake kama wahayi sai jibril hala adula na ai makin mu kenan baka san duk mutanen da aka halaka ba jibril ne halakar da su umman da ake wa tsawa da jibril ne zai daka musu tsawa in wanda aka kifar da garin su ne jibril ne zai dauko garin ya kifar in wanda aka koro musu iska ne jini ne ji yake wannan ba ka san ka ɓata magana ka bar hala a duwun lana wannan mafiyin mu ne laukana mika'ilu ina ma sai a ce mika'ilu ne ya kama sako da ma mutum zai ci abu zai ta kuma kawo sanafa ne ko da mika'ilin ne sai an samu abin da aka dogoro wa mika'ilin ma ina ma laukana mika'ilu da dai mika'ilu ne allazi ya ci girbinki wanda yake ruwa da arziki wannan abokinmu ne san da shege ka arziki la'aman na bika wala ta mu imani da kai to ni da an ce bika idin ne ma ka san to ai kuma ya hana mu arziki ko kowa ne yake ma kowa ne yake mawadaci ya shi kana mafiya shi zai ce ba bika idin ne hana ni da gona ba ai ba zan yi imani ba to ka ji da ni ka idin ne da ni imani da kai ya ci da rizki domin ni ka idin shi yake zuwa da arziki la'aman na bika da mu ba da gaskiya da kai walakin na jibrila amma jibrila allazi ya ci bi shara'idi wanda yake zuwa da tsanance-tsanance wal halaki da halake-halake wa karafi diyar da rushe gidan daji halala in dai wannan ne kama a ce ba za mu bi ka ba ala lahu umar bin al-khattab to sai sai na umar yace da shi ma nisbatu jibrila min Allah tabaraka to ai kun ce ku malamai ne ko to shi a fadan Allah waye jibril ne faɗa mana shi mu shi ai kun ce ku sa ala hu sai ce jibril ala yaminillah shi jibril yana zaune a hannun daman Allah ka ji yanka fata Allah ta jibrilu yana zaune hannun daman Allah kamar yadda ya dace da Allah wa mika'ilu ala ya tari shi ko mika'ilu ba fada ne yana hagun Allah qala umar sai umar yace wa hadha min muwafaqati wa yana daga cikin abubuwan da umar ya faɗa Allah ya dace da shi to in kana al'amru kama kama ka hada to in dai lamarin haka ne wa kuntum adwal jibrila kuka zama ku makiyan jibril ne la budda an takunu adwal limika a shamakan mika'ilu ne ma jibril ba fadan Allah ne na dama Mika'ilu wa fadan Allah ne na hagu, ka ki wa fadan Allah na dama kace kana san na hagu? Ha? Shi ya yi ya soka. Dukkan su ƴan fadan Allah ne tabaraka wa ta'ala. In kai ci wannan aika ci wannan duka baki daya. Ashe ya maciyan Mika'ilu ne kuma aika. Wallahi tabaraka wa ta'ala kuma maciyan Allah ne ma ga baki daya. Alala sai ibn Suya din yake a'a. Na halu ahibba'u Mika'ilu ayatu masoyan Mika'ilu ne. Wa ada'u Jibril amma maciyan Jibril ne qala ta'ala sai Allah ya saukar kul man kana addu'ar da jiya gaya masa fadi ya rasulullahi gaya wa kafirin nan man kana addu'ar da jibril duk wanda ya zo maki yin jibril fal ya mutu gaidar to ya mutu da fushi da innahu nazalahu jibril ne ya ka qur'anin nan shi muka ga dawo muka aiko shi muka shi ya zo kan da qur'ani ya alaka albika a bisa zuciyanka باذن الله da ikon Allah musaddiqan lima bayna yadayhi ne gaskata abin da ya rigaye shi qablahu min al-kutub ya daga littafai wa hudan shari'a ne min al-dalalah daga fata wa bushran bishrani a bishara ce lil mu'minina ga mu'minai
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو man للكافرين kana aduwwan lillahi duk wanda ya zama makiyin Allah adawatu hu jibrila duk wanda ya yaki jibril ya yaki Allah domin jibril ba shi da komai sai na Allah Allah ne yake aiko shi in ka ki na Allah to ka ki Allah ma ga baki daya to shaka din su ga jini to shi kenan sai ka Allah ma man kana aduwwan lillahi duk wanda ya zama to makiyin Allah jibril saboda ya ki jibrila aksabatu adawatu lillahi kin jibril ta jawo yanzu ma ya yi fada da Allah kenan Allah ma ya ce ai shi ma makiyin sa ne wa mala'ikati da mala'ikunsa gaba daya in jibril ya jawo yanzu duk kaki mala'iku ne saboda in ka ci mala'ika daya duk kaki mala'iku duka kamar yadda in ka ci annabi guda ɗaya duk kaki annaba jami'an gabaki daya wa rusulihi da ma'aikin Allah tabaraka wa ta'ala anbiya ma'aika wa jibrila da kuma jibrila an zo da sunan sa urugu wa mika'ila da mika'ila allazi qalu innahu sadiqun wanda suka ce wato abokin su ne fa inna Allah ga musu ubangiji aduwwun makina lil kafirina ga kafirai ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فلقد حقيقة والله أنزلنا إليك من فكي إذا قريك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات وآيوي بينات وتبينن نزلت وانا آية تاسو كردا بن جوية كما كان على دين سوريا أرسا شكرا وانا كاذب أن سوريا إنا قال يا ومن فشكرا لما أكره بلان بلان تهي إيماني با وكما يدنك حاسدا يدنك حاسدا har wata rana kuma sai ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ji ta na bishe kai ba Muhammad ba ka zo mana da komai ba ba wani abu da ka kawo mana qala ta'ala sai Allah ya faɗa ne ma rabbi wala kad anzalna ilayka ya Muhammad wallahi na so kan ma ya annabi Muhammad ayatin ayoyi bayyinatu ma bihatu ko makawo ya zanji Allah ya sauko annabi ayoyi bayyanannu wa ma yakzuru biha babu mai kafircewa da wannan ayoyi na sararin da na saukar maka illal fasikuna sai fasikai irin su ƴan suriya أو كلما عاهدوا أحدا نقضه فريق منهم ولأكثرهم لا يؤمنون a kullama yanzu zai zama kowace ahadu ahadan suka saba alkawari alkawari alal imani bin nabi amsa imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na baza hu fariqun minhum sai ya jefar da shi jama'u daga cikin su ai bangare daga cikin sai su jefar da wannan imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bi naqabihi da warware shi balaktaru bari dai yawa yawan yahuda wannan bare irin su dan suriya din nan la yu'minuna ba su da su yi imani ba ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله yayin da ma'aiki min indillahi daga wajen Allah ya zo musu wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqu ne gaggata limamu abin da abin da yake tare da su na baza fariqu min allazina utul kitaba sai ka an su jama'u daga cikin wanda aka ba wa littafi a taura sai suka jefar da wannan alƙawari da suka dauka an annabi ya za su imani da shi sai suka jefar da kitabun lahi littafin Allah a taurata a taurar domin ba su aiki da ita ba wai rashin aiki da ita din nan kawan sun jefar da ita ne wara a zuhuri a bayan bayan su ka annahum la alamuna kaman ba san ma fiha abin da yake cikin ta min annahu nabiyyun haqqan cewa annabi Muhammadu ma'aiki ne da gaskiya واتبعوا ما تتلو الشياطين ala mulki Sulaiman an jefar da a taurato wai kaman an ce dole suka rike kenan ba abin da suka rike ba abin da suka bi illa ma ta kuli shayadinu sai abin da shekanu suka karanta a shayadinu shekanu suka karanta ala mulki ai ala ahadin mulki alzazana lin mulkin Suleiman annabi Suleiman alaihi salatu wa salam yana sihiri na daga sihiri wa kana dafa nafsu su yahuda ba abin da suka damu da shi ba sihiri ba yanzu abin mamaki inda za ka san Allah komai ya faɗa shi ne dai zai tabbata shi ne gaskiya yanzu ko intanet nan kana duba site site din su sai dai ga suna koya wa mutane sihiri sai dai ga suna koya wa mutane tsafe tsafe ayi kaza kayi kaza ga abu nan ga abu nan ga abu kaza ba abin da suke kuma da wannan ma suka dinga mallakan larabawan zamanin kafin zuwan musulunci din gaba gida to sun ka taura sai dai sun sihirirrika wanda shekanu suka karantar wato zamanin mulkin Suleimanu yana sihiri daga sihiri wa kana dafa nafsu shayatin ta haka kursi da shekanu sun zo da shi annabi Sulaimanu wato ya binne wannan sihiri wato karkashin kujerarsa shi da suka bincike shi lamma da zai amurku yayin da aka kwace mulkin nasa wa kana tattariku sam'a yanda magana take ita shekaru ta kasance tana sato ji a sam'a ji wata zummu ilayya a kaziba sai ta haɗa masa kuma karerai tana zuwa ta saurari maganganun mala'iku sai ta jijiyo waɗansu abubuwa na gaskiya da mala'iku abubuwan da mala'iku suka faɗa wanda duk gaskiya ne to sai ta haɗa shi da ƙarya dubu sai ta haɗa shi da ƙarya dubu wa tulqihi ila al-kahanati sai ta kawo bokaye sai dawinu lahu sai ku mai da shi littafi a rubuta littafi kuma wa fa sha zalika sai da bari ya yadu wa sha'a ya daidaitu annal jinna cewa aljannu ta alamul ghaiba ta san gaibi fa jama'a sulaiman sai annabi sulaiman ya hada littafan gaba sai al-kutuba littafan wanda fa na ya binne ta ƙarƙashin kujerar mulkin sa falan ma mata yayin da annabi sulaiman ya rasu dallatu shayatinu alaiha sai shaytanu suka tattaro mu gari suka ce ku zo mu nuna muku ai duk ƙarfin Suleiman din nan sihiri ne ba wai Allah bane yana kawo shi annabi ne ku zo mu nuna muku ƙarfin nasa haka zuwa suka ce a tone ƙarƙashin kujerar tasa shi kenan haka tone ƙarƙashin kujerar Suleiman tattaka da zuwa sai gashi an fito da innan littafai na shaidanu din nan na sihiri da annabi Suleiman ya kunne ta wanda su fi hasira sai suka samu sihiri a ciki faƙalu sai shaidanun suka gaya mutanen ko kuma an mutanen inna ma malakakum Suleiman ya mulke ku ne bi haza da wannan sihiri fata allamu ku karance shi wa fata allamu da suka karance shi wa rafazu kutuba anbiya'i suka zuba da littafan annabawan su kana ta'ala sai ubangiji ya faɗa tabri akan dan kubutarwa da Suleiman da annabi Suleiman wa raddan dan raddi ala yahudi da yahuda sai kaudin cikin faɗin su unzuru ila muhammadin ku duba muhammadu yazkuru Suleiman shi kullum baya faɗa kowa sai annabawa sai Suleiman fil anbiya'i وما كان إلا ساحرا شي ما محمد ساحرين da haka yake faɗa abokin sihirinsa ai shi Suleimani mai sihiri ne kawai na ga haka zuwa Muhammad yana kawo da labarin Suleimani wato mai sihiri ya haɗu da mai sihiri kenan to sai Allah ya kubutar da annabi Suleiman alaihi salatu wasallam qala ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafurci ba ai nan ya amali sihira bai kafurci ba shine ya tsafi walakin da shayatin kabaru bari da shaytanu su ne suka yi kafurci ma'ana su suka yi sihiri yu'allimuna an-nas sihir su suka dinga karantar da mutane wato kafurci shine sihiri وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت kuma su suka dinga karantar da mutane yau allimuna suka dinga karantar da su ma unzila abinda aka saukar alal malakaini abu sa malaiku guda biyu ulhimahu aka wato musu ilhamun sa Allah ya kimsa musu mina sihirin daga sihiri bi babila kasar babila tana nan a iraki baladin ita babila gari ne fi sawadin iraki a cikin manyan garuruwan iraki wato an saukar da haruta wa maruta sunan mala'ikun guda biyu malakani mala'iku ne guda biyu kuma harutu ɗaya ana ce masa harutu ɗaya kuma ana ce masa marutu kana min salihin mala'ika sun kasance daga cikin salihan mala'iku fa ma yu asimani su wayannan ba sa karantar da kowa min ahadin ga ɗaya a ɗaya ku za su ce masa inna ma na hannun bisu masu muhammadu suna ce daga Allah anzalahum Allah Allah ya saukar da su ne bala'an dan bala'i yu'allimani nasa dan su karantar da mutane asira sirri wa yu'allimani sanar da su anna sirra kubrun kuma suna sanar da su sirri ba kafirci ne to kuma duk wanda ya karanta ba ya san ba shi da lahira amma duk da haka mutane kuma su karanta talata kufur sai sai da mai karanta kafa kai kafirci فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون sai su dinga karanta min ma daga wajen su suna sanowa daga wajen su ma yafarriquna abin da su dinga rubrewa su yi da shi bainal mar'i tsakanin mutum wa zawji da matarsa hada ta'limu wannan karantarwa da mala'iku suke wannan karantarwa ne su na mala'ikun ba wai sun karantar dan ayi bane sun nuna wa mutanen dan su gane tsafin ne wato dan su gane tsafi ne su kusance shi sai in kuka ga abu kaza ma'ana kuma mala'iku za su in kuka ga abu kaza to kuka yi mamaki kun ga yanda aka hada kun ga yanda aka hada kun ga yanda aka hada har abin ya faru kun ga yanda aka hada ƙarya ce kun ga yanda aka hada kun ga yanda aka hada har abin ya faru to haka suke ka karantar da su mutanen su mala'ikun ba wai niyya su suka zo da tsafin su suke karanta na tsafin yana nan wajen shedani to tsafin ne da yawa Allah ya saukar da wayannan mala'iku suka zo suna kai nuna mutane ga yanda abu yake fa to kuma to wani kuma na da fitar da rubutu da ya ji haka kuma ah to ai kuma ni ma na iya kenan ai ga shi kenan an gaya min yadda ake yi dama ya rasa yadda ake yi kuma mala'ikun ta gaya ma kaza kan ta surge ku ai kaza aka samo da kaza an samo kaza an samo kaza an haɗa sai kaza ya tashi tashi yadda ake shi kenan kuma da ya tafi wajen mutane shi ma sai ya zama ɗan su shirin da baki ɗaya ya je ya dinga ya musu don وما يعلم- وتعليمه ولا تنوع عليه لأن تعليم الشر domin sanin sharri wajibi wajibi ne ka san shi hatta ta kadira domin haka yi ko ala istinadi abu ta kanisanci sharri idan baka san abu ya za a yi ka kanisanci abu to ko do- ma'ana abin da ya faru kenan lau qara'ata min alqur'ani misali da ka karanta a cikin qur'ani anna shurbal kamri shan giya haramun haramun ne kai ba ka san me giya ba kuma ga sanan ta kuɗa da abu ai ga da Allah a nuna min giyan nan wace ce giya in wani yana cewa kai da kana cewa Allah ku nuna min giyan nan wace ce giya sha za ka yi ka ci a wai dan ka in taba wai dan ka in taba ka gani ko a yanzu ba ka sani ba muna cikin jirgi mun fito daga Dakar za mu taho Lagos muka shigo ya Kamaru jirgin Kamaru yake nan su masu rarraba abubuwan nan na cikin jirgi suka taho da kayan lemo da kayan abubuwa su sinaluko su coca cola na gongani to sai ga wani abu ko mai 555 duk a jikinsa a ce wai jiya an kuma duk suka cakuɗa shi to akwai wani muna cewa baba na shi shi bai san jiya wace kai ya ga abu yana da kyau kwalba sai da bai sani ba sai yake a bashi wannan sai ita mai rama ita a san wannan sai ta a ba dai kowa ba shi da abin da ake so ya yi ne bai sai ya ake da kenan aka bude masa ya yi dan kwankwada da ya ji abin da ya kaman ba daɗi kuma shi ma Allah da ya sa zuwa ta biya sai da irin masu kaji sun shiga kuma zuwa za su je sai ce da kaji shi wannan abu ba jira daɗi ba shi wannan abu ai mu ma mamaki muke zama da ka tsaka shi ai giya ce ita giya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan aje sai gashi ya tsawo min jikin sai yana rawa kuma lanna shi ake aka yi an ce to ai baka sani ba in ce ko ka sanye sannan ka gane ta ba sanye ta ce so kaga in baka san abu ba in baka san abu sai ban nata ba amma wannan da ya ce amma ka ce an ce wajen abin nan a takuɗe yake akwai giyan akwai wanda ka ce ku nuna min wanne ne giya to ka cewa ku nuna min na ai ba wai ka aikata ba kenan ko to shi ne abin da mala'iku suka wasu suna yi wato sanin wannan kuma wazina kayan ce akwai zina haramun ne kuma haramun ne walan ta alamul kafiyat baka san yaya ake yi ba kamar dan yaro karami walan ta ala anna bil insani jari hasan baka san akwai wata gaba a cikin dan adam da shi ne azzakarin sa la aisha hawatu wa tashawa take a ciki li hadha al amal ga yin wannan aiki ka tantani ba huban da kan sace shi ai ganin ma sai an koya ma an ce ga yanda abin yake faruwa ga yanda abin yake faruwa la ta kadiru ala istinabi ba za ka iya wato nisanta abin ba fa idan to yayin nan ta alimu sihiri su ga a karantar da su su karanci sihirin nan kana lilki nadi dan su nisance shi ne ba wai mala'ikun nan sun zo kuma suna koya sihiri ba ne a'a suna nuna musu yadda abin yake dan su nisanci abin faɗa kawai wa ma hum وما هم بجارين به من أحد إلا بإذن wa الله ma hum bisarfina bihi su masu sihirin nan ba masu cuta ne da sihirin nan ba aiki sihir da sihirin nan min ahadin ga daya illa bi iznillah sai da izinin Allah wai masu sihiri ba sa fitan kowa da sihiri sai da izinin Allah su kaga izinin Allah ya ke tsoro ma'ana wannan magana fa ba wai za sihiri ba ba wai za tsaji ba ba wai tsaji bai kama mutane ba a'a akwai sihirin kuma yana kama mutanen amma zai kama sai da izinin Allah da dama ai izinin Allah ake tsoro to don haka izinin saboda wannan ne aka annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zabta da abubuwan da zake maganin sihiri akwai abubuwa da zai zama ma dafa'in sihiri kan mutum ya wasa da wannan ya dinga yin magani kawai wani ya zo ya ce ma ai ka ka ba sihiri ƙarya ne ai ka kai Allah ma wani Allah ya kiyaye eh gaskiya ne Allah ya kiyaye ai sihirin ma zai kama sai da ikon Allah to shi kenan ka nemi maganin sa kuma in an gane mutumin da cewa sihirin ne ya kama shi to shi ma aiman na sharu a karya sihirin a warware abun a wanke abun kuma a ko a kona abun kuma a yi man magani a yi- a tattoba ma wani abu ko a yi rubuta ma wa'ansu ayoyin Qur'ani wanda in an sha to shi kenan ko in an yi wanka da shi kuma sihirin zai tafi kan wani yanzu ya ce ba wannan wannan ba karatu ba ne wannan ba karatu ma'ana dai kai kai ne kafirci yin sa kafirci ne amma kuma ka iya wa mutum magani in amar ya warware ko kuma ka iya yin magani ma kan ma abin ya same ka shine ake cewa dafa'i to wannan za a yi ai ba wanda wato ba sa iya su masu sihiri din nan ba sa iya cutar da kowa da sihiri da sihiri da sihirin nan min ahadin na daga ɗaya illa bi iznillah sai da izinin Allah wannan ku ake tsoro ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم wato suna sando suna neman sanin ma ya duruhum abin da zai su ce bil akhirati a lahira wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba ba zai amfane su a lahira ba ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة min kala wala kan alimu hakika sun yi sani da manishtare duk wanda ya sayi wan- wannan sihiri ma lahu fil akhirati min kalakin ba shi da rabo a lahira duk wanda ya- ya sayi wannan sihiri ya koye shi to ba shi da rabo a lahira ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wala bi sama sharau bi amsa sahun abinda suka sayar ai ba'u suka sayar bihi da shi an kusan kawunan su bisa yayi muni laukani alamuna da sun san wannan ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله khairul laukanu ya'lamu wala annahu da dai cewa su al-yahud yahuda amanu sun yi imani wata gudu tsoron Allah in tasallu sun bi amrahu wa horan horan Allah amrallahi horan horan Allah la usibu da an saka musu la masubatin da sakamako min indillahi daga wajen Allah khairu shi yaji laukanu ya'lamu da sun kasance sun sani يا أيها الذين آمنوا la taqulu ra'ina wa وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا يا كون يوك إيماني دا الله دا منزان الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا رa'ina da gairu ko ƙara cewa ka kiyaye ni wato wannan kalma ce ra'ina kalma ce da suka ji wato yahudawa suna gaya annabi ra'ina ra'ina sai suka zaci wato ta ki- kiwo ce ma'ana kiyaye mu kiyaye mu to su kenan su ma suka dinga wannan ka ce ka kiyaye mu abu ce mai kyau to sababu nuzul hadhihi al-ayati sababin sauka wannan aya an nuna yahuda cewa yahuda kanu yaquluna li rasuli sun kana da suna cewa da manzon Allah ra'ina kiyaye mu fa zanna sahabatu sai sahabbai suka ce annahu min ar-ri'ayati na daga kiyayewa ne fa faru yaquluna ra'ina su ayyuka sun ga gaishe shi da ra'ina aidan amru wannan horo ne min ar-ri'ayati na daga kiyayewa huwa sa wa huwa sabbun amma su ko yahuda ba wannan suke nufi ba su zaki ne inda mun a wajen su min ar-ra'unati na daga wauta ne na daga ra'unatu wauta ai haka ko a hausa za a iya canja shi kiyaye ni wane kiyaye ni in ka ce da mutum kiyaye ni kaga zagin sa kai ai kake da mutum kiyaye ni ma'ana kiyaye ni amma kiyaye ni kaga za- kaga zagi ne ko a kan ba mu ba ai za a iya canja shi daga yabo ya ya iya zama ya iya zama zagi wai kenan wa qulu abin da za ku ce kunzurna ka dubiyan ya muhammadu wasma'u ku ji abin da aka gaya muku abin da ku ji abin da aka hore ku da shi وللكافرين عذاب أليم azabun azaba nadimun mai raɗaɗi ya tabbata ga kafurai ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن an ينزل nazala alaikum عليكم min khairin min rabbikum ma wasil ladina kafaru min ahli kitabi kafiran nan na ahli kitabi yahuda wallahi ba sa so walal mushrikina haka kafiran laraba ma ba sa so an yi nazala alaikum a sauka a gare ku min khairi na daga alkhairi shine wahayi ba sa so sai an saukar da wahayi gare ku min rabbikum daga ubangijinku hasadan ba dan komai ba sai dan hasada wallahu Allah ubangiji والله يختص برحمته man من ya sha يشاء gaya musu wallahu ubangiji ya tasu yana kefanta da rahamati ai da annabtarsa man ya sha'u wanda ya so ah to yanzu annabtar ma zai kai gaya Allah ga wanda muke so ka bawa ba ma so ka bawa ne wannan ai ba za za su yi Allah wannan ba to Allah yana kefanta da rahamati ai da annabtarsa bi nubuwati da annabtarsa man ya sha'u wanda ya ga dama والله ذو الفضل العظيم Allah ma'abucin falala ne mai girma yana daga cikin teba annabi Muhammad ya hana su ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
shi hukuncin hukuncin wato sihiri shine jifa ka kashe wani ko kuma ka haukata shi ko kuma ka tafiyar da hankalinsa da shi ko haukata shi ko ka lalata masa arzikinsa ko ka wannan kafirci ne wa- tsantsa kuwa wa hukumu sihiri hukuncin wato sihiri annahu haramun kuma haramun ne ya haramta kabiratun zunubi ne babba wa kufurin kuma kafirci ne domin me wala ya tamasha ma al-imani domin baya tafiya tare da imani wala yumarisu ba wanda zai dinga yin sihiri ya tsiyata wanda ya ga dama ya karya wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama sai ka- sai illa kafirin sai kafir wa dalili dalili ala anna sihira abu da cewa ka sihiri kufurin kafirci ne na kuyin lahi tabaraka wa ta'ala sihira cewa Allah ya kore sihiri an Sulaimana da annabi Sulaimana kala yace wa ma kabara Sulaimana mu Sulaimana bai yi kafirci ba ma'anar sa ai bai yi sihiri ba ya'ani yana nufin ma kahira Sulaimana bai yi sihiri ba fa'ala haza to akan wannan magana a sihiru yin sihiri kukurin kafirci ne wal mala'ikatu mala'iku allazina anzarahum Allah wanda Allah ya saukar ja'u sun zo ne lita alimi sihir dan sanar da sihiri lita alimi annahu sharrun dan sanar cewa sharri ne ba wai dan sanar da shi cewa abin yi bane su kara aukar da mutane hatta yake nuzuhu har dan mutane su nisance shi wannan shine abin da ake nufin mala'iku sun kawo wal mufassiruna amma wani daga cikin masu tafsiri ya suna bi kistatin suna zuwa da labarai da hazainil malakai wa'annan mala'iku guda biyu haruki wa maruki wal kisatu wannan kisa da ake kasa la asala laha ba ta da asali a cikin shari'a karraraha kafiru min al-mufassirin kulli daga masu tafsiri sun kawo ta walakin sai dai aka zo har sun rubuta ne min al-isra'iliyati daga labaran su isra'ilawa din fakat kawai wai yukazibu al-qur'an amma qur'ani ya karyata ta al-kitab yanda kisa take ga ta alu sun ce innal mala'ikata wai su mala'iku a wajen Allah ayyaru bani adam su suka aibanta yan adam da kafaratu zunubi saboda yawan zunuban yan adam suka ce su da yan adam din nan ba san girman Allah ba sun cika yin zunubi a kalan Allah tabaraka wa ta'ala wace Allah yake musu inni khalaqtuhum su abin da yasa an adam din nan na halice su wa rakabtu bihi na hawa a cikin su ashahawata shahawa kadaka bi minhum hadhihi al-ma'asi ina ka hukunta musu yi wa'annan zunubai ولو ركبت فيكم كما ملائكو دا نا حور اتكون هذه شهوتا wannan sha'awa la wata minkum bisul ma wata min da abin da ya sami yan adam ya same ku kalu sai mala'iku suka ce la yaka atani ma ba zai yi ba Allah annana na atika ya za'iru ha'a ma abadan ta abada ba zai ma ba ko an sa mana sha'awar ma ina ai ba za mu sabo ba هذا الجواب وانا جوابي لا يمكن ولا يجوب ان يجيب به ملك ابدا اتي ملائكه ان امثل فقال الله تبارك وتعالى في الله يسوع اتابوا من صلحائكم فزاقوا من من نغرتنكم فاختاروا هاروت وماروت sai suka zaɓi هاروت وماروت in ji kistafa ba kawai fa haka an yake wai dai shehu yana kawowa abin da wayan suka ce wa kana su هاروت وماروت sun kasance min aslahil mala'ika su daga cikin mazi nagartan mala'iku farakib Allah fihi ma shahawata ta'ali sai Allah ya sa musu sha'awar abinci wa sharabi da abin sha wal jima'i da saduwa da mata وأنزلهما إلى الأرض في الله يتكود سوكا كسا وأمرهما الله يهوريسو الله يشرك بالله شيئا سوما تتسارى كوما إلى الله ولا يقتل لها نفسا كسك شيري ولا يزن يا كسي زنا ولا يحق ما كسي كنت إلا بما أنزل الله فيك أبن الله يتوفى ولا يشرب الخمر كسي شاكيا فنزل يا كسوكا سوكا كسا فصار يحكمان بين الناس بالحق تتكى زوتنا الكالنش أكان مكاني لكسيا فإذا جاء الليل إذا دري ذكر الجسم اسم اسم الأعظم ورجع إلى الملأ الأعلى تسكوما سما إذا دري واي تسك على تكوها كما تزمع أن أدم وي وي عكا تسي وإذا أصبح الصبح إذا دري واي يرجع أن تسكاه أيضا وإذا جاء الليل إذا دري يروت أنا الاسم تسك هذا الكون اسمي الذي علمهم الله وأن الله يتنادى فيسعداني تسعه إلى السماء إذا سما حتى تنازعت امرأة مع بعلها har sai da wata kyakkyawan mace sai faɗa da mijinta wa masala bai ne dai ina ta zo ta kawo ƙara kotun wa'annan mala'iku guda biyu wai in ji kissar falan ma nazar a haduhuma yayin da ɗayan mala'ikan nan guda biyu wai in ji kissar ya duba duk ya haɗu zuwa wannan mata aka zabi majami kalbi duk da ta kama zuciyar da ya ji ba wacce yake so sai ta saboda an awar da sha'awa a jikinsa in ji kissar wanda fata ila sahibi sai ya kalli abokin nasa wa ƙalau sai ce wa ƙalaka misal ma wa kai abin da ya same ka ya same ni قال له نعم فنحن معك من رأي تولي رأي قال نحاول آخر إذا من هيك كوي أبدا لا أيكينا قال ألم تعلم أن الله شديد لحيث بكسني بني الله من سنن عقوباني أما كعيكة وانا عقوبة الله قال فيك وهو غفور رحيم إما شي شديد لقابني أيكم شي غفور رحيم ميوان غفران ميوان جنكي فراوة المرأة شي كلا يسكني أم باشر hamdan a tace ban yadda ba illa an yi haku malaha ala fa Allah sai kun ce ni ce da gaskiya mijina ne ba shi da gaskiya an kuka haka na ba ku kaina to yake ran nan da nan nan da nan sai aka ce mijin ne ba shi da gaskiya ita ma ta ce da gaskiya fa haka malaha hidan sai suka mata hukunci a take ana annal haqa ma hawai gaskiya tana tare da ita fa qalat sai ma ta ce to la budda an tashriba min al-khamr har yau sai dai ba zan ba ku kaina ba sai kun sha giya fa shari ba suka sha كلما أراد الماء سيتنتهي قبل ثانية ما سيتنتهي سنة أقول تجاوز آسان قال أعدوما في الأنس يشي الله شديد العقاب كي Allah fa mai tsananin hukuma ne alal akhiru sai dan ya ce huwa al-ghafurur rahim kuma har yau dai mai gafara ne mai jin kai halatul mar'atu wai da jikinta sai matar ta ce innahu la yakfi an ya kuma laha bai ishe ta wannan hukuncin da suka yi mata bal ya katula ne a kashe mijin ma gaba daya fa katala sai suka kashe shi fa'awalaha aidan sannan suka neme ta faqalat sai ta la budda an yasu da da sanan sai sun yi wasu jinki sujada fa kada da lahu sai suka sujada gare shi wa ba'a minhu ma kullu ma nuhiya duk abin nan da aka hana sai da ya faru gare su sannan ma to shi kenan suka saka matar a ƙarshe dai an zo za a sadu sai suka to kuma sai kun gaya min ismin da kuke karanta ku koma sama abin da kuke karanta ku tashi koma sama kuma sai kun gaya mu wai jikinsa sai suka ce maka ai ga abin da Allah ya lakana mana muke karantawa to shi kenan sai suka sanar da ita ismal azam allazi wannan da tasudani kuke hawa su yi ila sama'i fa allama sai suka sanar da kuma zakaratul isma sai kenan suka sake ita shi kenan da ta ta koma kamar wanda za su gaban taki sai da ya ta karanta ismin wai sai sai sama wa qarat ila sama'i sai sai sama wa mutika sai Allah ya shafe ta ta zama riyan najmu zaharatu ita ce tauraruwar zaharatu din nan tauraruwa ne haske da suke kusa da wata din nan wai wannan mata ce ila umina haza wa jaza haka za ya kudu na haka suke cewa wa huma lamma ja Allah su shikenan wai su kuma wannan mala'iku da tare ajaza an tsaraya tsayarani da suka zo suka karanta wannan ismi sai suka kasa tashi suka fi yake zuwa suka karanta suka karanta suka kasa tashi da suka zo wal ma ja Allah da ya zo ajaza sai suka ga ciya an tsaya rani ga tashi wasu ruhi da hawa zuwa sama ila sama zuwa sama fa za a ba ila idris sai suka tafi wajen annabin zamani shine annabi idris nabi zalika zamani shine annabin wannan zamani suka je ya nema musu tuba wajen Allah fa Allah ilai sai Allah ya wahayi ga idris annahuma su yanzu wayannan mala'iku ya karan su zaba baina azabin duniya tsakanin azabar duniya wa azabar lahira da azabar lahira faktara azabar duniya sai suka zaɓi azabar duniya yi zawali saboda gushewa azabar duniya wa ulfiya sai aka jefa su bibi irin cikin rijiya an ɗaɗɗaure su fahu ma yu azziba ni suna nan ana kai musu azaba fi tilkal bir a cikin wannan rijiya ila yau ina haza wai haɗi zuwa yau hazi kisatu harutu wa maruta wannan ita ce kisa haruta ma to hiya kazubun ƙarya ce la asala laha ba ta da asali to ƙarya ce la asala laha ba ta da asali ba ko kun ji kisa kenan amma ba su da asali to wannan ita ce yake sahabu to ma wuta amma ba su da asali to kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana hasada cewa su dai kafiran nan ba dan komai su yahuda ba dan komai suka ci annabi Muhammadu ba sai dan hasada ko ba dan komai ne ba sa so a bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ayi ba sai dan hasada wa zakara hasada kuma Allah ya ambaci hasada wal hasadu hasada min al-kaba'iri ita ma tana daga cikin manya-manyan zunubai qala sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal hasada ita hasada ya akulu al-hasanat tana cinye wato kyawawan aikin mutum kama ta akulu nar al-hadaba kamar yadda wuta take cinye kira katakwaye busasshe ya kaga wuta take cinye busassun kwalaye to haka haka hasada take cinye kyawawan aikin dan adam me yin ta Allah ya kiyaye da annal hasida domin mai hasada ya gudu ni'imar Allah yana kin yana fushi da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala wanda yawa wanda yake ki wayin subul jaura kuma mai hasada yana cewa Allah ya yi zalunci kenan ilal khaliq zuwa Allah cewa ya dora abu ba a wajen da ya dace ba yana ganin me yasa Allah zai ba wanda yake kidin na kaza kaza ai wato Allah ya dora abu ba a wajen da ya dace ba wayu adi gashi ko yana gaba da waliyallahi majibincin Allah wayas'a yana tafiya fi ta'ajiri cikin gajiyar da kudratul lahi ikon Allah wal hayyat da karewa duna da'ati da da'atul ibadu lahu gabun bayi zuwa ga Allah al'asudu masu hikima sun ce mai hasada la yasudu zai zama shugaba duk mai hasada bai taɓa zama shugaba ba duk mai hasada in ji masu hikima suka ce la yasudu ba zai zama shugaba ba al-insanu domin dan adam jubila an halice shi ala karahiyati tabaiyati abu sakin yabu wani la tajidu ayya insani ba ta samu ko na adam bane yubu an ya kuna tabi'an da yake so ya zama mai bi limitilihi ga irin sa illa bi mujibin sai da wani dalili wa zalika al mujib wannan dalili idza zala idan ya gushe zalati tabaiyati sai bin ya gushe hatta khaliqina khaliqina har ma halicin mu hatta khaliqina har ma halicin mu ajra alaina sai da ya gudanar mana min almanafi'i na daga amfani amfani wal khairati da alkhairu ma yaktabi na abin da zai hukunta gare mu Allah kuna daji na lahu bi shi yace zai samu aljanna zai mana kaza zai mana kaza wa man arada zawala hadhihi alkhairati duk wanda ya so wannan alkhairai su dishe fa inna ma arada an yarfa wujuda da'ati yana so ya gusar da bun bawa ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan wal hasid mai hasada la yadurru illa nafsahu bai cutan kowa sai kansa duk mai hasada kansa yake cuta la tajidu suka ce ba ka taba samun mutumin da zaliman azzalimi ne ba a shibaha bi mazlumi amma kamar shi ake zalunta kullum min alhasidi sai mai hasada shi ne yake cuta amma ga kamar shi ake cuta kullum kullama fa'ala shay'an domin me yasa duk lokacin da dan hasada ya aikata wani abu lima hasudi ga wanda yake ki raja'a dararuhu alai sai bala'i ya dawo kansa fa yazdadu ghaiban sai ya kara fushi wa yazidu ya karu wa yarju ilayhi ya kuma koma zuwa gare shi tajidu za ka samu mai hasada mugudiban ya yi fushi da yana cikin fushi da'ima mai hasada za ka same shi a cikin fushi za ka same shi da yarwala ba lifili nafsi saboda aikin kansa misaluhu misalin wannan misalu man akaza hajara kawai mutumin da ya ɗau dutse ne wa arada an yarda biyu da insani ya so ya jefa hannun wani mutum da shi li yaksira dan ya karya hannun faraja atta bayyana sai dutsen ta dawo fa kasara yadda huhuwa sai ta karya hannun wanda ya jifa dan ya karya hannun wani to a yanka ga laiha ya gashi da ciwo kuma gashi abin tausayi nan ku shi ya ji a kansa wara ma bi hajarin sai kuma jin haushe ce a wato za ya karya min hannu na ɗaya gashi hannu na ɗaya karya wallahi na karya naka wara ma sai kuma jiba bi hajarin da dutse a kara wani fara ja ila yadin ubayi ta kuma dawo ɗaya hannun ta karya shi kaga yanzu za ka reye hannu guda biyu ya kuma yin fushi wara ma bi hajarin ya kuma jiba bi tarihin da na uku haka la aika hutu ta dace ce gidansa guda ɗaya wara ma bi razi ya jiba da na hutu فقلا عينه الأخرى تسير إيدا بلادها هكذا فعل الحاسد هكذا يحاسد أيك أيك ذا إن كذا وكان شيء ليس أبن توسي لكو تشيه وكان سع سنة فتا لا باري أكان حاسدا سنة وكان ملكم أكو ونسركي من الملوك لغا سراكنا ياتي لعالم ونما نبي نازوا وزن ونن سركي وهو مقبول عندكما شي سركي نيا يتدمع لمنا يعظمه ينا جرى ما دائما كون لوغتي كلما جلس duk lokacin da malamin ne ya zauna wajen sarkin nan ya kusa yana cewa da sarkin nan a hasin ka kyautata ila kulli man ahsana ilayka da duk wanda ya kyautata ma wal musiu wanda ya muna nama kuwa ka fihi isa'atu ya wakuri muna na wanda za ta koma kansa fa hasada hu rajulun sai wani mutum ya wa malamin nan hasada kila an ce wazirin sarkin ne wazirin sarkin sai ya ga to yanzu fa sarki yana ta kusanta malamin nan wata rana kila zai ce malamin ma ya zama waziri to shi kenan sai ya wa malamin wato hasada bijiwarihi wato saboda makotantakarsa li maqamihi saboda matsayinsa inda hazal maliki wajen wannan sarki fasa ilal maliki sai ya kai gulma wajen sarki wa qalahu yace da sarki fulanin ka ga malamin nan da kake girmamawa yake yawan hira da shi haza wannan anta tuqaribu sarki kai kana kusanta shi huwa ya takallama shi ko shi ko yana sai yana gulmanka a cikin gari ya kulu yana ta innaka abtar wai kai warin baki ne da kai koyin baki ne da kai shi kai sarki da kai amma kai kana son ka gida da shi alamu sai sarki da shi kai ba alamu ta ina zan san annahu ya kulu fi haza yana gaya mun wannan ala idza raja'a bari gobe in yazo idza raja'a in yazo gobe ilaika ta'ammal amalahu ka lura yanda zai yi hira da kai fastajidu zaka samu annahu ya kulu innaka abtaru zaka san gaskiya ne yana cewa kai kana da koyin baki fakar da su suka fita wanda aka juru shi da nan gobe da kai sai yace da malamin nan gobe kafin ka tafi fada wajen sarki ka biyo gidana malam shi da nan malami ya biyo wajen waziri ila baiti wa at'amahu sai ya ciyar da malamin na abinci suka karya da shi da malamin aka ci abinci amma a cikin abincin nan akwai alkurrasu akwai gadari lawashi albasa lawashi ne lawashi akwai alkurrasu akwai gadari walbasala da albasa wa kuma da tafannuwa da tafannuwa sai da suka ci sannan yake to yanzu malai ina za a ce ka ta za ni ce ka ka amanta sarki zai san warin tafannuwa da suka kai kashi tafannuwa yanzu kuma an kai wajen sarki wallahi hankalin sarki duk zai kashi malam ya ce haka ne ce a to ai sai an ɗau riga an yi riga ta sai in rufe baki na saboda kar sarki ya ji warin tafannuwa shi kenan yace hadil aqimatu wannan abinci allati laha rawa'ihun karihatu tana da wari mara daɗi saboda tafannuwa tana da wari tafarnuwa tana da wari gagadi ma yana da wari albasa ma tana da wari wa ba da zalika qalan sai yace da shi idan afil al malik ya zo ka tafi wajen sarki yana kiran ka fa'ata sai malami ya zo wajen sarki wa qalan sai ce da sarki a hasu ila kulli man asara ilayka sarki kamar da ya saba ma wa'azi ka kyautata duk wanda ya kyautata ma wal musiu mai munana wa ka takfihi bi sa'atu ya hakuri munana wa za ta koma kan ala wuce sarki ce to ai malam ku dununi ni ku san to mana malam ibn wa'azin ni ku tada kusa ma wa'azin da na kai a dafi malam matso kusa ka gaya min karatu yuridu yana so an yi najihi ya ra'a da malam فضم ثوبه sai malamin nan ya sa hannun rigarsa ila fadi ya tofa bakinsa wai kan sarki ya juwarin ta fannuwa sai aka ya tofa bakinsa dan kan sarki ya juwarin ta fannuwa wato zuwa bakinsa da babban sauku sai ma sai sarki sai malamin ne ya sa tuba sa ila fadi zuwa bakinsa fa saddaka ma kila fi sai ma sai sarki ya ce to wulakancin har ya kai haka ni ma a ido na ya sa riga ya tofa bakinsa sai wannan malam ya raina ni lalle ya raina ni sai sarki ya fushi haka zuba maliku sai sarki ya fushi hatta ka taba biyadi nan da na ya jawo takarda ya rubuta da hannunsa wa kana la yaktubu illa ja'isa shi ba sarki al'adarsa wannan sarkin zai yi rubutu da hannunsa sai dai zai ce a baka dukiya mai yawa to in ya jawo takarda dama da ba dawo sun ga sarki ya ja takarda ya rubutu sun san kakan wannan mutumin ta yanke tsaka to shi nan waziri kuma yana kallon sai ga sarki ya yi fushi alama da ya yi fushi amma sai ga ya jawo takarda kuma ya yi rubutu ya yi rubutu sai waziri ya ce to wato ya sallami malam kenan ya ya sallame shi kenan zai je a ba shi dukiya da yawa shi kenan sai ya rubutu da hannunsa ka taba biyar da sarki ya rubutu da hannunsa ila aminin lahu zuwa wani makwayo nasa yake tafi wajen dagaci nawa ne tafi wajen dagaci nawa ne kai mawa wannan takarda amma abin da ya rubuta a cikin takarda idan a taka hamilu risalati idan wanda yake ɗauke da wannan wasiƙa ta ya zo fa zubahu ka yanka shi wa sulaku ka teɗe shi wa mla'ajin da ka cika fatar sa cibinan da kai kai wa arsiluhu ilayya dinan ka aiko min da shi subhanallah ka ji sarakuna a yanka shi a teɗe shi a cika fatar sa da kai kai zai ga mutum tinko amma zo a mutum bane to aiko min da shi haka haka nake so sanan ma ka taba wuya inda ya rubuta shi waka tamba hu ya buga masa san da fa a yasa shi a cikin ambulan ya buga san da fa hu lil alim sai ba malamin nan yace tafi gari ka za ka je ka kai wa dagaci na wannan takarda fa araba lahu al asidu wazir yana ganin haka Allah Allah yace a tashi yana tashi yaje su ga malamin nan na da sarki ya aike ka ina da to wallahi gari ka za a aike ni wajen wato dagacin sa yace in je in kai wannan ta taba yanzu kamar malam sarki ya aike shi ka in je in kai da sarki ya aike shi a malam aiki aike malam kisa yanzu in sarki ya ganda ita a daga gida ka launa ka fito har sai na je na dawo sai nan malami ya ga gidan wannan mutum shi kenan ya dan kama ta kanta halahu ba arada lahu asibi sai ne haka dan nan ya ya fito malam har da hu habli hadhihi risalati tilani wa fika ta kan jiyan kai ake ba a saka aiki ba wato wasallar da kullu wasilati ne da yabi dukkan tsaninnika har sai da malamin nan hatta wa habla hu risalati malamin ne ya danka wannan mutum wasikan nan فذهب الى العامل sai tafi wajen gagar cikin nan wanda fa ahalahu ya bashi yace ai sarki ne ai kun dama an girma mashi haka ra al'amilu risalata shi kenan wannan dagacin sarki ya rude wasiƙa ya karanta wa qala sai yace al-maliku amara ni kasa abin da aka rubuta a cikin ta ba sani ba yace sarki ya ce an azuba haka in yanka ka wa amla ajiddaka in cika fata ka tibinan da kai kai wa ursiluhu ilayhin aika masa qala la lastu ana huwa wallahi ba ni ne shi ba sahibal kitab ba ni ne wasiƙa ba rashi ilmalik je ka tambayi sarki wallahi ba ni bane je ka tambayi sarki lastu ana sahib alkitab wallahi ba ni ne mai wasika ba qala hu daga ce yace masa ana la uraju amara ni in dan ce da sarki ne ai ni kan ya ji wanda ya kawo wasika ai sarki tun daga da aka ba a so ma a dan dade kama shi ni wai tun dan ce da sarki uraju amara almaliki an fi ku zartar da amrahu ramalan sarki wala uratuhu ba zan je in kada koma sarki ba fasa ba hu ya yanka shi wa talakahu aka fete shi wa mala ajiddahu ya cika fata sa tibnan da kai kai wa arsalahu ila al-malik ya aika sarki falan ma ra'ahu al-malik yayin da sarki ya ganshi wa alima annahu hasid sarki ya san haya sarki me kai waziri na kuma wala ana ne ai ba shi na ba ba ya aka yi ne sarki yake aje a fitsuko malam yana ina jama'a da aka ce da malami fito zo ga sarki ita da malai zo fatar sarki da kuma dawo wannan waziri an ciko ta da kaikayi malam da kansa kuma a cikin tasa shi na an kawo wa alima anna wasil sai wasan shi ne sarki ne arsada ila al-alim sarki ya ce aje a zo da malamin nan haka kala al-alim malam ya shiga wajen sarki wa kala sai kuma wa sarki wa'azi a hasin ila kulli ma ahsana ilayka sarki kai kyakkyawan aiki ga duk wanda ya ma kyakkyawan aiki wal musiu mai munanawa ba ka fi ta a duba shi da Allah munanawa za ta koma kansa sarki ya kada kai ce gaskiya ne sarki ya kada kai kala lahu sai sarki ce da shi kulli ma kissa suka gaya min labari ta ya akai ne ya akai ne alam ta kul inni abkaru ba kaje kana gaya mutane wani ne doyin baki bane kala a'udhu billahi ma la sha'udhu billahi wannan ba halina bane a'udhu billahi aqulu fil malik in ce da sarki da tsoyin baki na la alamu ni na taba kusa da kai ne da zai ji kana tsoyin baki ko aka tsoyin baki ba ta zuwa kusa da kai ba qala lahu anta lamma adnaytuka to me yasa jiya da nake ka matso kusa da ni min nasu nake matso ga kai ka fa maka karbe bakinka da rigarka qala lahu sai ce inna fulana aiwana dinnan zalika al'amani dama shi yace da ni abinci a gidansa lahu ra'ihatu yana da wari yace da ni tafannuwa da albasa da gadani yace baka yace mun kai ba ka san warin tafarnuwa ga shi ya manta idan na zo ga da kai kan kusa da kai saka risu sai na ji sai na ki an ya shummal maluku sarki ya ji wannan wari fiya ya shumma fiya ya ba hasan kariya bai ji wari mara kyau sai ki dan haka na rufe baki na ba dan kai ba qala lahul maliku sai sarki ya ce to yau ni ma bari ni wa'azi malam a hasin ila kulli man ahsana ilayka malam ka kyautata a duk wanda ya kyautata maka wal musibu takdihi ita'atu mai muna na kada shi nuna za ta koma kansa to wannan shine kissa hazata sai mu ji tsoro Allah ya kiyaye mu kuma shine kissar Haruta wa Maruta dai da ake ta faɗa ma'ana dai kissar da ya ba da wani wato asali ba haka take ba ma'anar sa معنى التكناية نون امتحانات بخير منها أو مثلها ranar sa linayati ba mu taɓa shafewa na wata aya ba Allah ya ce ba mu taɓa shafa wata aya ba au nunki ha ko mu mantar da ita na ta bi kairin min ha sai mun zo da aya da ta fita au nitin da ha ko mun zo da irin ta sababin nuzul hazil aya sababin sauka wannan aya annal yahuda yahuda wal mushrikin da kafirai ta'anu sun yi suka fi nafsi cikin soke ba'adul ayati ba'adun wa'ansu ayoyi na Qur'ani min al-Qur'an da Qur'ani kadu sai suka ce ai kaga shi ma Muhammadin da sahabbai sun san ba daga Allah littafin yake ba law kana law kana kalam Allah da zantan Allah ne dan yin sariya za a ce an soke shi a ce an soke magana Allah kaji shi wuta a ce an soke magana Allah ban san Allah ne ya soke kayan sa ba ina ruwan wani kuma tabaraka wa ta'ala da za a ce an soke magana Allah wannan a ce ba magana Allah kenan ba idan la yajuzu nasaku domin shafewa ba ta halatta ba fi kalamin lahi a cikin maganar Allah wa haza wannan sun faɗa ne farfi da halin dan zarcewar wato jahilcin su wannan kaku shafe wata aya wa ka'adul qur'an ya faru a cikin qur'ani nakalan kuma daga qur'anin aka ciro ba Allah ya ce ma nan sa min ayati nawluha ma'ana ai an yi na faku kenan Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya faɗi wannan wa ka'adul qur'an nakalan an ciro shi bi nafsin qur'an da nafsin qur'ani kaga ba wanda zai yi mutunta kenan sai ya zama yayi rijja waya kabalu bil aqal kuma hankali ma ya sha wannan fasu shafi aya a ce an soke hukuncinta ja ala salatati awdin ya zo da fuska uku ayatun akwai ayat da nusikat an shafe ta tilawatu an shafa karatunta hukumu kuma an shafe hukuncin nata ma duk ya sare ta yanzu babu ita a cikin qur'anin nan namu ka kaulihi kamar fakin Allah ashru rabaatin shayarwa tsotsan nono guda goma ma'alumatin sanannu kalli gurinna sun haramta wannan suna haramtawa sun sa wannan ya zama ɗanka duk wata ta ba ɗan jinjiri tsotsan nono guda goma ta yi gani ya zama ɗanka ba zai aure ɗanka ba zai abu kuma yanzu abu to wannan da aya ce saukakkiya amma sai aka soke hukuncinta kuma aka soke karatun nata yanzu a Qur'anin ba wannan ba wannan to hazi kana ayatul fitila wannan da aya take ake karanta ta zamanin manzo Allah kafin a soke ta hukumu hajari hukuncin ta magudani ne fa nusika sai aka shafe tilawatu a karatun nata wanda suka hukuma ha kuma aka shafe hukuncin nata wa ayatun akwai aya kuma nusika tilawatu a karatun nata aka shafe kawai wa baki hukumu ha hukuncin ta yawon duka kauli ta'ala kamar fadin Allah a sheku tsoho wa shekatu da tsohuwa ma'ana ba zawari namiji da ba zawara mace in zana ya in suka yi zina farjimu huma ku jefe su albata ta har mutuwa a yanke to wannan aya ce da ake karantawa sai aka soke ayar amma hukunci ta har yau yana nan in ba zawari wanda ya taba aure ya zina da su aure suke nan sai a jefe su azi kana ayata wannan aya ta da ake karanta ta rufi'at an ɗauke ta tilawatu ha karatun nata wa hukumuha jaru amma hukuncin ta yana nan wa ayatun akwai aya kuma rufi a hukumuha an ɗauke hukuncin ta wa bakiyar tilawatu ha amma karatun yana nan ana ta karata ta amma kuma ba hukuncin ta Allah yana cewa kutuba alaikum an faranta a gare ku idan hadara ahadukum mauta idan mutuwa ta zai ce wa ɗayan ku in ka raka kaira in ya bar dukiya alwasiyatu lil walidayya ya wasiya yace a ba uwa ta kaza a ba uba na kaza kafin a raba gado to wannan an soke ta bi ayatul mirasi ayatu wannan aya ce ta sula da ake karanta ta ilal an har zuwa yanzu ko hukumuwa amma hukuncin ta mansukun an shafe shi nufi kaddi ayatul mirasi an shafe shi da ayar gado uwa tana da gado uba yana da gado ko mamacin nan ɗanta ya ce ya ba ta wato ya yi mata wasiya sai a ce ai ga tana da tana da nata ma kujerar ba sai ma da wasiya ba ma'ana tana da gadonta wa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad ya bayyana hukuncin ta na saka na saka ha shafe ta bi kauli da fadin manzon Allah la wasiyata li warithin ba wasiya ga wanda yake gado me yin gado ba za a ce an ma wasiya kuma an ba shi kaza ba ai yana da nata daga Allah laysat al-ayat mansukatan ma'anar wannan ba ba wai an soke wannan aya ba bil hadisi da hadisi hadisi ba ya soke aya a'a walakin al-hadis wannan hadisi bayyana bayani yayi anna hadhihi al-ayat wannan aya mansukatan shababiya ce fa innal ayata shababiya ce da aya gado abin da hadisi ya faɗa kenan ba wai hadisin ne ya soke ta ba fa innal ayata ayar bayyana ta bayyana annama nasakahu Allah duk abin da Allah ya shafe shi ya fi da sairin minnu sai ya zo da abin da ya fi shi wa kalamul makaluki maganar mutum la ya kuna abdala la zama ba min kalamul kaliki a sai har ma da maganar mutum zai sha na yarda kenan abadan illa annal wahaya sai dai wahayi kismani ya kasu da kaso biyu shay'un abu yutula da ake karanta shi wa shay'un yanzu da annabi sallallahu da abinda kuma ake saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yubayyinu sai ya bayyana shi gare mu wa ala kulli halin ga dukkan hali dai wato annasuku wannan shaƙewa din nan waqi'un fil qur'ani ya afku cikin qur'ani na kalan kuma qur'ani ne ya ciro mana wannan wa amma kalan amma kuma in wannan ilimi kenan kuma qur'ani ne amma in kuma muka sa hankalin mu a ciki wa amma kalan idan muka sa hankalin mu a ciki da inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka huwal fa'ilu shine mai yin da ya so shine mai tabbatarwa kuma shine mai shafewa المكتاب شيني من ذاتي المتصرف لأيكتا في الوجود cikin halitta kaifa sha'a yanda ya ga dama yusri hukuman shi ya ga dama ya gudanar da hukunci zamanin wani lokaci wa in sha in ya ga dama kuma alhawu sai ya hana wannan hukunci ya shirya hukumin jadidi ya zo da samun hukunci la atiraba ba jayayya ga Allah fi haza a cikin wannan dan Allah ya soke wani ya tabbatar da wani wannan kuma mun gode masa duk dai girman Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah dai shi yayi mu bayi kawai sai dai gun Allah tabaraka wa ta'ala da imani kenan fa nazala hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta sauka raddi ga masu cewa ya ya ce da ana karanta abu ko ana hukunci yanzu kuma a ce an soke shi a ce magana ba ta Allah ba kenan sai Allah yake to amanan samina ta naunin sanati bi khairin minha aw nusliha to shine nuzila hukumu hukuncin ta ya sauka imma مع لفظها ما تعرض لفظها أو كما كوكن شنا تفقار فقار أو نوتها كوكن نؤكر تلاوتها مجرد مجرد جنكر تا كراتاتا ولا نزله كما حكم تدب يسوكبا وتلاوتها تلاتنا تكون مرفوعة أو كيكياتي لا تذكير منها تمنغو وتوان ديبيتا دي أنفعها duk abin da muka soke sai mun zo da abin da ya fi amfanin wanda muka shafe lil ibadi ga bayi min har gare ta sun sahula ta cikin sauki au kasaratul ajri kuma ba rahama Allah ce idan da Allah ya saukar da wani abu kamar yana da wuya kuma cikin rahamar Allah sai Allah ya soke wannan sai ya kame wanda ya fi sauki sai wannan ne ya laifi a ciki dan da ma a gode wa Allah me za a yi kuma ka gani Allah yana kawo mai sauki ne kuma mai yawan lada Abdullah ko irin da fitta kalidi cikin wato horo wasawazi da lada wasu hujjaci da hujja albaligati mai kai mutuka alam ta alaman Allah ala kulli shay'in qadir shi wanda yake faɗar cewa wai wannan ba wata hikima cikin sokewa ne alam ta alaman bai sani bane Allah ubangiji ala kulli shay'in abu zakon abu kadirun ne iko ne wa minhu yana daga cikin ikon Allah nasu ya shaba abin da ya ga dama wa tabdili ya canza abin da ya ga dama al-istibhamu tambayar nan lista kari tabbatarwa ne ai ya san haka alam ta alaman Allah lahu mulku samawati wal ardi da sani bane an Allah ubangiji lahu mulku samawati mulkin sammai wal ardi kasai la sani huwa al maliku shine mamallaki al mutasarrifu mai aikata yanda ya dama kai fa sha yanda ya dama a cikin sa in aqarru in su tabbatar da haka bi annahu huwa al wahid shine madayanci al qaharu mai rijaye al sa'id mai aikata ma ya sha yanda ya tawa to na asar suno kafi musu kuma kasi to na mutu alai gare shi fi nafsi cikin shabe ba azul ahkam ba azul hukunce hukunce wannan shabe ba azul hukunce hukunce ma yana daga cikin ganin damar Allah وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير wa ma lakum babu gare shi min dunillahi kuma bayan Allah ai gairi wani sa yin waliyin majibinci wala nasirun ko mataimaki yallau azaba ko da zai hana muku azaban Allah an kun ya zai hana azaba Allah gare ku in ata ku in azaba ta zo muku Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji in azaba ta zo muku sai ce cewa ba wanda kuma wato yake sai hana ta أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل Gari dai an turiduna ko ku kuna so ne an tasalu rasulakum ku tambaya annabi ma'aikin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su ila Musa kan da aka dinga tambayar annabi Musa am bal bari dai turiduna kuna so an tasalu rasulakum ku tambaya annabi ku sababu nuzul hadhihi al-ayat ita ko wannan aya sababin saukarta anna ahla makkah kafiran makkah ijtama'u su suka taru wa atau ila rasul sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzon Allah ma'aikin Allah wa qalu lahu suka ce da shi idza ahabbta in dai kana so an nurmina mika kun ba da gaskiya da kai fa wasila na arabi maka to yalwata mana maka kaga yanzu maka duk ta cika da duwatsu to muna so duwatsun nan ka ce duk su ban maka kuma yanzu maka ta zama fili ce kalbi yi ungoyoyi a yi tituna a yi komai abinda muke so kenan an kul hadhihi jibala dauke mana waɗannan duwar wasu na maka hatta na ji da arban har mu samu ƙasa na zira'u fiha mu dinga noma a ciki wanda ja'alu da hasa wata ja'alu da nasafa kuma kamar mana dutsen safa din nan da ake hajji a kai din nan dutsen inna safa wal marwa kamar mana da dutsen safa zahaban ya zama zinare wata wata asu lana kusayya wata ba'asu lana kuma ka taso mana kusayya zini kila kusayya kusayya na kilabin ka taso mana kakanmu ku sayu dan kilabu jaddina kakanmu mu shawuri mu dan mu shawara da shi ala imani duka ma bi ka ne kuma za mu bi ka ba kaga Allah san banza a taso mana ku sayu mu yi mu yi shawara da shi wai ma bi ka ne sai mu kan mu bi ka wa tatina al malaikatu wa tatina al malaikatu kuma ka zo mana da malaiku mu gan sai a sarari kuru kuru fa yashhaduna laka su ce sun shaida annaka nabiyyun kai annabi ne to shine Allah ya faɗa haka an turiduna an tasalu ko kuna so ne an tasalu ku tambayi rasulakum ma'aikinku kama su ila mun ga inda aka dinga tambaya annabi Musa min qablu tun gaba ne qaumu Musa mutanen annabi Musa kalu sun ce anna Allah jaharakan balani imani sai ka nuna mana Allah kuru kuru kuma ya tabbatar kufra ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد جل سواء سبيل ai ko an san muku da wannan abu za ku imani ba sai yanzu waɗannan hujjoji da imani da suke gaban ku bai bai ishe ku ba ai ko an karanta ma ba zai ishe ku ba ku bai ka bazan kubra duk wanda ya canja ya canjo kafirci bil imani ya canja imani ya karbo kafirci ya akudu ya karbe shi badalu badalin imani wa zalika bi tarkin nazari shine ya bar duba bil ayat cikin waɗannan mu'jizobi al bayyinatin a sarari dinnan wa bi hay a sarari dinnan wa kirari gairi ya yake sai dai an kawo san mu'jiza to man nazara ila al-ayatil bayyinati wanda ya duba wannan ayoyi da Allah ya saukar da Annabi Muhammad wannan mujobi wa sara yaktari gaira yake da yadda da ita ba sai dai a kama abu mutum ne ka zo da abubuwan mamaki shi kansa ya san wannan abubuwan mamaki da shi ba zai iya abin nan ba ya daga cikin da Qur'ani amma sai ce to lalle da na san wannan abu abin mamaki ne ba zan iya ba amma dai da ka zo min da abu kaza kuma to shine yanzu zan ba da imani ah yanda ya ci wannan din ma an zo da wancan din ma ba zai iya shi ba to wanda ya wannan wato ya ƙi imani din nan da abin da yake gabansa wasu rani da ya yi sai an kawo abin da baya nan man nazar ila al-ayatul bayyinat wanda duba ayoyin nan na sarri nan wasara ya kabi ya dinga fadar tago gaira hawakanta ko wa makazudu wannan tababbe ne fakar dalla wannan ya bace sawa'a sabili madaidaiciyar hanya haza zalum wannan batacce ne talabul ayati neman aya la yajidi shay'an ba zai amfana da komai ba man arada Allah bil imana wanda Allah ya nufin imani da shi ya ral ayata zai ga aya qabla an yatluba hatin gabanin ya neme ta wa man ra'a hadhihi al ayati al mutakarrirat wanda ya ga wannan ayoyi mu'jizozi masu maimaituwa wa ma'a zalika tare da wannan yake imani ya tlubu al ayati yana neman sai wa'in su mu'jizozin su zo fa huwa mahkumu alayhi bi shaqawati an hukunta masa siyar har abada fakar kawai walki zulani da tabewa to ko an kawo ba za su kuma aka ce abun mamaki yau da Allah zai taso su Abuja da sun san duk wannan abu da suka faɗa Allah ya faɗi wannan abu. Me suka ce, sai Abu Jahil sai suke sai sai annabi Muhammad ya tafiyar da duwar wasu maka. Yanzu duk wanda ya je maka gashi na ana tafiyar da duwar wasu maka. Da an cinye dutsunan makan gashi na. An yi da a kan dutsunan ma ake yin otal otal ake yin gida amma yanzu yawan da ma su dutsen ake fashewa gaba ɗaya yanzu za ka je maka ka zauka dutse ƙato amma in ka ƙara koma wata shekara sai ka dinga wai ina dutsen nan na waje kaza a ce ai shi ne wannan otal din an kwashe in za a sai fuloti dutse ake siya mutum zai zai sai dutse wai fuloti ya siya za a je a kawo ka tabiru da waye su zo su kwashe dutsen gaba ɗaya sai an sai an man rami ma ba wai ma dutsen ba sai an kwashe shi ma sai an wajen rami sannan a shirya ƙaton kuma bene kuma ka gani kaga abin da suka yi na duka shi nan ya tabbata to kuma sun ce sai ruwa ya fito a maka maka ba ta da ruwa amma yanzu nan gashi nan yanzu wani alhaji ne zai ce ya je ya gama zaman sa bai samu ruwan sha ko ruwan wanka amma kuma duk kawa ake da safe za a ga kankokin ruwa suna ta kawa ga ruwa na yanzu kace kace a maka sun faɗa haka kuma sun ce sai matacce ya yi magana yanzu duk dai wannan injinoni da suke magana har yau sai matacce bai yi magana ba wannan injinoni kuma duk da suke magana tare da abin da suka nema gashi nan dai ya faru dai to sai su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم gobara wadda kai can kasirun tili wadda sun yi nufi wato sun yi guri kasirun min ahal kitabi tili daga mazawa littafi wadda suna yin guri la yarduna ku idan za su iya juyar da ku in ba aji imani kun bayan imani ku kuffaran su mai da ku wato kafirai hasadan wannan hasada ce min inda an fusi daga wajen kawunan su kana ammaru sayyidina ammaru ya kasance wa bilalu da bilalu raja'a min gazawatin sun ta daga wani yaki na annabi sallallahu alaihi wasallama marra suka nisatin sai suka shige ta wata coci wa tsara yan sitani sai suka dinga saurare lil mawa'idi da irin wa'azzukan da yan cocin suke ya ci dani biya ba aka a hadisi sai suka ji ba'alin wa'ansu maganganu ya ayyudu guma alal imani da ya karrafa musu imani bin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ji mai cocin yana cewa ai annabi ahmadu mun samu tufarsa a cikin littafin mu kaza kaza kuma duk ya faɗi abubuwan manzo Allah wal qur'ani kuma da abin da ya gaggata musu qur'ani falan ma ra'ayi yahuda yanda yahuda suka ga annahu ma yastami'an suna jin ilaihim ilaihim zuwa gare su kamiru sai suka yi kwaɗayi kirki dadi ma wai ko sa ridda fasabu ya tuna sai suka dinga kiran su ila dini zuwa addinin su wa yahamilu wa yahamiluna kuma suna ɗaukar su alar riddati wai ko sa ridda suna kwaɗaitar musu da ridda kuma addinin muhammad nan ku da cikin mu qala lahum ammaru sai ammaru yake da su kaifa naqadu kaifa naqadul ahadi yaya hukuncin warware alkawari yake in dakon a wajen ku alu haka za ka rufe likatun suka ce a cikin asaura wanda ya warware alkawari kamar ya yi cikin kai ne daga wanda ya warware alkawarin Allah ala sai to na hanu ahadna muhammadan mu mun kafa alkawari da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an mu tabi a hau mu bi shi muddata amalina matsayin rayuwarmu alanan kudu ashe ba za mu warware ahadahu alkawarin sa ba abada abada wa nazala hadhihi alayati sai wannan aya ta sauka wadda yana guri su aya suke guri kafiru ne ahli kitabi la yurduna kullan su juyar da kun ba da imani kuma imanin ku karan kafirai أفلم من عند أنفسهم من كما بعد ما تبين تبين لهم الها أسنى وانا حاسدا شمين دي أنفسهم دي وزن كاونسو حملتهم أنفسهم الكبيسة لنسو مونة إن إجي تبعيكيس على الحسد أبسا حسدا بأنه محمد دا صحبانسا من بعد ما تبين لهم بان يا بيان أغريسو في التوراة أشكين التوراة الحق بسيا في شأن النبي في شأن من الله صلى الله عليه وسلم فعقوا وفقوا حتى يأتي الله لأمره فأبوهم كيلا بني أجلس في حقه صحابة النبي يا رسول في حقه أجلس كأتاتو دو تبتنا فأبوهم كيلا بني أجلس تتركوا جالس وفقوا kauda kai a arzu kauda kai fala su jazu kar ku sanya saka musu da ayyukansu hatta yafi Allah bi amri har Allah ya zo da horansa fihi cikin sunan kitala a yake su inna Allah ubangiji ala kulli shay'in qadir mai iko ne abu komai wa hada wannan aya mansukun an shafe ta ita kanta bi ayati sai da ayat kan sakali وأقيموا الصلاة وآتوا وآتوا الزكاة أي ده صلى وآتوا الزكاة كبار الزكاة كلما أوجب الصلاة في لغة عند الله يوجب تصلى ذكر الزكاة في كتاب يا أم زكاة لأن الصلاة دومين صلى أكبر عبادات البدن إذا شو مجد جرم عبادة جيكي والزكاة زكاة كما أكبر عبادات المال إذا شو بفاي عبادة دوكيا وما تقدموا لأنفسكم من كيد تجدوه عند الله وما تقدموا أبدا كما جمع تالي أنفسكم يفنكم ندق سبعين كيد ندق الخير طاعة بن الله من كثرة رحم فمن ساد زمنتا وصدقة بصدقة تجدوه ذاك ساموا النام ثوابه لا دنسى عند الله وجن الله duk abin da mutum ya zara a nan duniya sadaka ce ko kyauta ce ko ko duk ibada da ya ji aikin wahala da ya zai samu ladan sa wajen Allah inda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi Allah Allah bima amalu ta'maluna na basir Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa bai jazi kulli ne saka muku da shi da shi ba Umar bin Al-Khattabi yana Umar bin Al-Khattabi ya hawa abin hawa fi zamani ya azamanin sa ilal baki ya zo ya shigewa ta baki a makabartar nan ta ta Madina fa sallama ala ahlil baki sai yawa mutanen makabartar Madina din nan gaisuwa wa qala yace kabaru ma dara ba'dakum bazan ba ku labarin abin da ya faru a bayan ku matattu amwalukum kusimat dukiyoyinku da da an rarrabe ta wa durukun suke na gida da jin naku kuma duk wa'in sun zo sun zo zauna muku a jiki wa nisa'ukum tazawwajna mata yanku kuma duk wa'in sun zo sun aure su ga abin da ya faru bayan ku haza ma dara abadakum wannan abin da ya faru bayan ku kenan haka ne a sautan sai ya ji murya daga cikin makabartar ana ce masa walakin sai dai ma qaddamna abin da muka gabatar wajen nahu mun zo mun same shi ai mun da ba mu damu da abin da muka bari ba abin da muka turo muka ce masa je ka jira mu mun zo mun samu wa'annan abu wa ma tarakna wa ma tarakna abinda muka bari a dinna dama ai mun san mun rasa shi wannan Umar dama ba mu damu da wannan abin da muka bari ba shi na ji matacce abin da ya sadaka da shi zai je shine alfaharin sa kuma shi ya same shi haza wannan isbaqu gaskiya ne gaskata kaulihi fadin Allah ne wa ma tuqaddimu li anfusikum abin da kuka gabata ga kawunan ku ne kai da na daga alkhairi tajidu za ku same shi inda Allah wajen Allah وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري makaryata kenan ya daga cikin karyace-karyacen yahudi kenan wa qalu al yahud yahuda suka ce lan yadkhulul jannati wai ba wanda zai shiga aljanna illa man kana huda sai wanda ya zama da yahudi dan wahabi shine tsarin yahudawa man kana yahudiyan wanda ya zama yahudi fakar shine kawai zai shiga aljanna huwa alladhi yadkhulul jannata zai shiga aljanna hadha qala al yahudu wannan yahuda suka faɗi wannan أو نصاري فوق نصارى وقال نصارى نجرانا نصارى نجرانا سوق ما تكتب إن الجنة إذا الجنة لن يدخلها أي حب يهود ما بذي شغل إلا من كان نسنا- نصرانيا يقول لا ربي الله بي الجنة إذا ننسو يهودا سنتي نصارى بذي شغل سي يهودا سوق يهودا سكتب آه أي يهود بذي شغل سي بنصاري هذا كلام هو أن مغنغزن سنة لما تناظروا أي لكركسيتين يا سكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن الله سكي مقابلة أكثر اليهود sai yahuda suka kwaɗa rantsuwa lan ya dukula ba wanda zai shiga aljanna ita yahudi sai yahuda wa aka saman nasara nasara suka yi rantsuwa lan ya dukula ha illan nasara ba wanda zai shiga aljanna sai nasara manzalla yana zaune yana kallon sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala sai Allah ya ce تلك أمانيهم wannan ƙaryace ƙaryacen su kenan tilkar ƙaunatu wannan faɗi yahuda su ba wanda zai shiga aljanna sai yahude nasara su ba wanda zai shiga sai ba nasare amanihum shahawatuhum sha'awoyinsu ce albatilatu ta ƙarya ƙaryace ƙaryacen su kenan kul da ya musu قل هاتوا برهانكم إن كنتم ya صادقين mu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatu burhanu ku zo da dalilanku hujjatukum ku zo da hujjojinku ala zalika abu da haka in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne بل من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه ولا خوف alaihi falahun ya haza sai in ba su da hujjoji ku zo ku ji daga mai aljanna shi dai ga mai kayan bari mu ji mai kayan da ya faɗa wanda ya shiga bale Allah ya ce ya dukul jannata wallahi mutane za su gaba wa'annan ba kawai dai rukun wa'ansun ku man aslama wajahu duk wanda ya miƙa wa Allah fuskarsa ma'ana ya miƙa Allah dukkansa in kada ya jahu bi amrihi ga lamarin Allah kasal wajaha an keɓanci fuska li annahu ashraful a'zari domin fuska ita ce mafi girman gafe a jikin ɗan adam duk in bala'i ya taso dan adam sai ga dan adam abin da yake kokarin karewa dai fuskar sa ya zo na abu ya taso wannan bala'i sai ga yana kare fuskar sa wai ka taba ko ina ban da fuskar sa to shi za fuskar nan dan haka ma ita fuskar kuma ita ma fuskar fa hanci shi ne abin mai girma a cikin fuska da goshi amma dai an fi girma ma hanci din nan dai za ga mutum bare ya ga yana dan wani hanci da kawo na kuma ana ɗan daga hanci a ce yana shan kanshi to shi ne hancin aka ce mutum da zulmi za ta a kasar don sujada shike nan hancin nan tafiya Allah hancin nan fuskar nan da yake babban abu da yake girma kuma a fuskar hancin nan da gashi nan Allah zai shine babban abu to gashi nan shi kansa hancin na goga ma shi a kasa Allah ma'ana to to wannan shine sirrin sujada ga ga aka ce ko ko shi ya yi sujada an hanci da sirrawa ba sai ba eh ba ba sai ba to ita domin ita fuska ita ce mafi daukakan gafai wato ita ce mafi daukakan gafai a jikin dan adam shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man aslama wajhahu lillahi wanda ya mika fuskarsa in kada ya dawo da amri ai jiddikin sa to kasal wajha an ce kan fuska li annahu ashraful a'dha'i domin shi ne yake daukakan gafai fa ghayruhu aulatu wani sama shi ya bi bo musin kuma muwakkidun mutum ya zo ya kaɗe ta Allah falahu ajruhu ladansa yana nan inda rabbi ga ubangijinsa sawabu amali sakamakon ladansa aljannatu shine aljanna wala khawfun alaihim ba tsoro a gare su wala hum yazun ba su bakin ciki ba wal islamu musulunci wal imanu da imani wal ihsanu da ihsani huwa dinul mustafa shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan guda uku duk wanda ya hada su ya hade addini ga baki daya to shi ne duk wanda ya wa Allah da musulunci to shi kenan ladan sai yana nan wajen Allah kuma ba tsoro a gare shi ba zai bakin ciki ba ma'ana zai shiga aljanna in yahudawa ma suka musulunta shi kenan za su shiga aljanna in nasara ma suka musulunta za su shiga aljanna in ko ba su yi ba ƙarya suke ya a rajulun wani mutum ya zo ila majalisin nabi zuwa mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi asaru safari ba a ga gurbin cewa shi matafi ne kafin tafiya irin ta da tafiya ce ake yi da kafa yanzu mutum ya kawo daga kano ya zo kaduna nan da zamanin da ne da kafa zai shigo in ya zo za a ganshi kutu kutu kuma da an ganshi an san masa fiye ne dama da ya zo ba zai je gidan da zai je sai ya je gidan wanka su ya yi wanka dama laraba da an da daga tafiya sai an shiga ammani wato gidan wanka an yi wanka kenan kuma a san da kasa na a tafi wani ma in ya da ba a gane waye ya zo ne saboda gashi nan kuma kutu kutu kuma ba a gane waye ya zo ba wannan mutum ya zo kuma ba ko ne ya ba mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi asaru safari ba wani gurbin cewa shi matafi ne kuma duk matafi za a ga jaka tare da shi da sanda to ba sanda ba wani jaka ta kuma ba ko shadidu bayatu siyabi su babu safara ne sol ma'ana bai yi wata tafiya ba wato kuma dashin sa baki kirin wajen da sabai ne dai sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zauna gaban manzon Allah hatta masarru kuma tahu rukuba tayin mustafa sallallahu alaihi wasallam har su taba biwa annabi قال سيك أكبرني بأن لا باني عن الإسلام وين هي مسلمتي لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الله يشي شهادة أن لا إله إلا الله كشيك آهن أبنجي في الله وأني رسول الله إني ما أيكن الله وإقام الصلاة كتعيد صلى وإيتاء الزكاة كما زكاة وصوم رمضان كعزم رمضان وحج البيت كحجنت ساكن الله من استطاع إليه سبيلا وندي يسعى إيكو أبيشك قال صدقت يشك هاي دفتيا وانا شيلة مسلمتي وندي وانا شيلة مسلمتي to ba aka birni ba an labari an imani to yanzu kuma me imani a je dan kuma ka samu wa'annan yanzu ka zama musulmi kuma sai kai kokari kuma ka zo ka zama mu'mini ba an labari an imani ga imani kala sai manzo Allah yace an tumina billahi ka imani da Allah wa malaikati da malaikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da ma'aikansa wa tumina bil qadri kai imani da qaddaran Allah khairihi alheri wa sharrihi da wannan alkhairi duk daga Allah ne kullum indillah kala sadakaka ita wallahi kai gaskiya kai gaskiya fa ajuna minni sahabbai suka ce muka yi mamakin sa yas'aluhu yana tambayar manzon Allah wai sadiku kuma yana kai gaskiya kai gaskiya ashe ya san abin kenan kala sai ce ga annabi fa akabirni an bi isani to ba Allah babi ne kyautaye kala sai manzon Allah yace an ta abu Allah ka bauta Allah ka annaka sarahu kaman kana ganin sa fa illan takun sarahu ko kai ba ka ganin sa fa inna buyaraka shi yana ganin ka kala sadaka ce kai gaskiya kai gaskiya ومتى تقوم الساعة توشيك يا لا تطيع قال ما المسؤول عن هذه عالم السائل وانت اجي تنبيه جنسية تنبيه سريبا وكاجي امن من ذال لا يأمس وانا تنبيه وشينك اما اجي اي كيدا نيدا اجي تنبيه انا فيك سريبا يعني من ذال لا يأمس سريبا كينا ما انا ناسني كاسني كما كاسن اريك على قولي كم فدا sai lokacin ta yayi ka sani na sani walakin uku biruka sai dai zan baka labari an ashira biha ga alamomin ta wanda bai san abu ya faɗa alamomin abun ai alama ce hai alamomin kiyama idan wala datil amatu rabbataha idan ga ku yanga ta haifi uwar bijiyanta idan ka tura farayi idan ku yanji suka yawa hatta annal amata har dai ku yanga ta lidi sayyida ka za ta haifi uwar bijiyanta ta haifi yar farki al'amatu wato ku yanga idan wala dalmin sayyida an ta haifi daga shugabanta sarki ya kunu waladuha ɗanta zai zama sarki sayyida ta ga shugabanta ne wa mu'tiqaha kuma mai ɗan tata domin yanzu ta ɗan kike ba wa an tabar gufata zaka ga marasa takalma al'urata marasa riguna talakawa ri'a shari masu kiwon tumaki ya ta dawo nuna sulbun ya yau su suke tsere-tseren gina manya-manyan gidaje a gari to za ga su suke gina manya-manyan gidaje a gari yanzu to wannan in kaga wannan to jira kiyama oke ai shi kenan a jira kiyama kawai dan taraba shi kenan sai wannan bai kauta ya tafi فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أدركوا برسكيش كزومن دشي فقلبوا أنا فتوكوا من مسلاشي باك هو فلم يجدوا له أثرا بسابقين بيبا قال لهم صلى الله عليه وسلم قال لك تعلموا لمن السائل كنتم عيني كم بينا قالوا لا suka ce masu ne kala zalika jibrilu malaika zai ne a kasu ya zo muku yi aljimu kun dinakum dan ya sanar da ku addinin ku to man da kana fil islam duk wanda ya shiga cikin musulunci bi an qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah falahu ajruhu yana nan da la ilaha illallah ta inda rabbi wajen Allah wala qawmun alaihi ba tsoro a gare su wala ya zo ba su mutun ciki ba aw Allah ila nabi Allah yayi wahayi zuwa annabi Muhammad annabi hadal yawmi ya tika diyatul kalbi Allah yace yau yau ina diyatul kalbi wani sahabin manzon Allah ne Allah yace yau diyatul kalbi zai zama musulma zai yi kauya wa kana diyatu shi diyatul kalbi ya kasance fa ala af'alan ya aikata munanan ayyuka qabihatan maimuni wa sahabatu yakrahuna sabida haka sahabbai ma suna kinsa lokacin yana kafirci ba فلما هان وقت دخوله عند لوك في شقته والنبي صلى الله عليه وسلم في ملائكة النبي أنا تشين جماعة من أصحابي لك صحابنسا تلأ في يده تيسو يد يته يته فكره المصطفى أن يواجهوه لأن النبي يكي كون يكاشي في جيش ما كافو ما يمسلنسا لما لا يدوته فيصدو كائره فحنا ما دائنا دا سن musulunci ma yanzu in wani yama wani mummuna abu ma yake ya ban musulunci ma an islami wala yabu an ya amura bin bishin ko annabi zai ce ku yi abu فلما ذكر بيت الكلبي da biyar da kalbi shigo masallacin a kafa sallallahu alaihi wasallam za a sai manzo Allah ya ciro zanin da yake bayan sai ya jefa masa ya shimfiɗa masa kaga daga nan za a san to wannan fa bai girma ne ka azage shi tun daga annabi ma ya shimfiɗa masa zanin sa to sai annabi wannan sharhu annabi ya shimfiɗa masa mayafin sa wa qala li biyata manzo Allah ya ce biyata idrisu na zauna kan wannan zanin fa ata sai biyata ya zo wadawa ya nade zanin manzon Allah rida'a رداء ينقي ذن من الله فقد له جسم من سبن وجعله على قلبه يقول ذن أكل زوجته قال يا جرم ذن من الله كنا سلم وقال يتي ما أكرم هذه الأخلاق ما كان جرم وانا تبيئو النبي إلو وانا sarki irin wannan mai ga irin wannan ya shimfiɗa wa dubiyar zaninsa wannan su ne abin bi hajjalasa sai dubiyar ya zauna kana yake allimnin islama sanar da ni musulunci قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شهد أن أبنجي في الله وأن محمد رسول الله أن محمد هو أجن الله لي فلا تكبي شهادة شيء سيد يتو يبت وانا شهيدا بشهدو بلاجي وطار يجيش بوكا بكاء شديدا بوكا مثلا قال له abin da ya saba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ya waya musulunta a gaban manzo Allah da mutum manzo Allah ya ce ne la ilaha illa huwa rasulullah da ya ga la ilaha illa Allah ta ka anan zai karke tun mukaman nan ta ka anan zai yi musuli ya saka Allah sai Allah da mutum ya ce la ilaha kuma sai zama ta kama shi sai ai ta kuka ai da waje zama ta kama ya sadu daga Allah tabaraka wa ta'ala sai da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai da yake ya ta kuka ya ta kuka kuka an shadidan kuka ne tsanani halahu al-mustafa sai manzo Allah ya ce ma yikika ne yasa kuka ba da ma kunta kafiran ai kai kawuri ne da wa hadaka Allahu bi islami Allah ya shigar da kai musulunci hala ana fa'altu shay'an fil jahiliyyati ma azunnu anna Allah ya gafiru bi ya gafiru bi na ya abubuwa ne a jahiliya tsara rabin Allah zai gafarta mu wannan abubuwa sa'alahu al-mustafa sai mustafa ya tambaye sallallahu alaihi wasallama kuma ko ya kai fa ajaba sai an samu manzo Allah ta'alahu ana kuntu min al-arabi yace ya rasulullahi ni ina daga cikin laraba allazina yakrahuna al-banata wanda suke kin ya'ya mata ورزقني الله سبعين بنتا كاغن نا هيتي سبعين أسكينا وقتلتهن سن كشيت أن آكلهن جماكي دا أخشى أن الله أن جنس الله تبارك ما يقدر في هذه الكفيات وليك هو سامو أن الدنيا حتى وقف النبي في النبي ينشروا يبشر الله يقول هنا جل من الله يعيقوا دشي فنزل جبريل تجا جبريل يسوك فقال له يتي دشي أكبره باشي الله أن الله غفر له ذنوب ستين سنة الله غفر سامو ذنوب شكرا ستين سنة Allah ya gafarta mana zunuba zunubin sittina sanata ko ka bara sittina sanata shi ko yayi kafirci dama shekara 60 san da musulunta Allah bai gafarta mana zunubin shekara 60 kai mala ya da zuwa ka tada banati ya zai gafarta mana kita ƴaƴan sa ma ƴaƴan sa ne hadil kalimatu wato wannan kalma ita la ilaha illallah dinna wanda ya faɗe ta tajubbu ma qabla ha ta yanke ma duk abin da yake bayan ta ka guji ko me yayi ya zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk kayan ka abin da man kana kafiran wanda ya zama kafiri muddatan ya atis sinina shekaru ɗaruruwa au ala shine ko dubunnan shekaru idan qala hadhihi kalimata in ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗaya tak tare da min zunubi ya fita daga zunubinsa ka yawma wala dan ummu kamar ranar da uwarsa ta haife shi hada sahabatu sai sahabai suka ce hada liji ya ta kasa ta yaro sallallahu wannan hukuncin da yake ne shi kadai amla na amaka ko ko kowa da kowa wannan ma haukansa duk wanda ya kira ila illa wannan ta same shi qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake dallakun amatun gare ku ne gaba daya kowa ya ji duk wanda ya mada haka haka ta same shi fa fadu sahabbai suke farin ciki har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ya rabbi ya ubangiji innaka gafarta li biyaka kai ka gafarta biyatul kalbi kubra 60 sanatan ka burce shekara 60 wani zunuba 60 sanatan da zunubin shekara 60 bi kalimatin wahidatin da kalma guda ɗaya tace la ilaha illallah fa kaifa ummati ya al'umma ta allazina yuraddiduna da suke maimaita ta lailan wani haran dare da rana وهم مصدقون الحادث من قبل الثاني كيف لا تنزل لا أكل أعجاق الخامس صباحا أنا يموت عيش ما يميتاتا يتلي ما يميت لا إله إلا الله وأن ذي شيء عيش بنزا ميت يجي تسوى عيش بنزا ميت حاجة ذكراتي لذلك أنا سنة النبي يدكم الله يتولى ولا كاحد لا كما يميت لا إله إلا الله جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله الله صلاة الفاتح